wanda yake suka yi kungiya kungiya da ta zama hizbun lahi wanda yake tada'u ila kitabi wa sunna wanda yake a karkashin ta take kokarin gayyato mana manya-manyan malamai mabiya sunna masu kare sunna iya abin da suke iyawa wato suna bayyana ta dare da rana alhamdulillah wancan karo an yi wanda yake ranar ma ya kamata shugabanci taron bani jin daɗi alhamdulillah mun gode mu Allah da ya kawo mu wannan ranar muna masu lafiya kuma alhamdulillah malam da aka gayyato shi Allah ya kawo shi muna fatan yadda ya zo lafiya Allah ya mai da shi gida lafiya kamar yadda kuka sani aiki da Allah ya tura wa malamai kun ga kowa za aka ce da hausa ma malamai magadan annabawa al'ulama uwar masul anbiya amma kun san irin gadon fa na annabawa ba sun aje kudi a banki ba ne malamai su ɗebo ko abinci a rungu ko shanu a garke a tafi aje a kwaso ba wannan ba ne ba domin su abin da annabawa ba su ba da wannan gadon ba sun ba da ilimi ne da aiki da shi to kun ga wannan aiki aiki na da'awa shine aikin annabawa duk inda suke aiki ne mai tsada aiki ne mai wahala su kansu annabawan domin Allah ya gwada mana misali kun ga fa Allah ne ya aiko kayan sa yake je ka faɗi amma wasu an ji masu wasu an kashe su har annabi sallallahu alaihi wa sallam an fita mai da jira ne a wurare wannan dan mu yi koyi saboda haka nan alhamdulillah kun ga wannan aiki ne mai wahala wa'azi kuma inda yake kaman ruwan sama ne kwanakin baya kaɗan dole muke ta ihu saboda me saboda fadi ƙasa ta bushe ko ina wallahi inda babu malamai da suke zuwa to ƙasa za ta bushe ma'ana zukata za su bushe kaga ana ta yin abubuwan da ba daidai ba idan aka samu malamai suna zuwa to ruwan sama ya zo kenan daga nan za a bambanta tsakanin zukatan nan zuciyar da take da kirki ne to za a ga ita ce wanda ruwa ke sauka cikin ta da shiga a samu tsiro a samu jigawa mai kyau wanda take kuma ba ta karba ita ce kiyanu daga nan sai a ware sai aka an fitar da an fitar da kirki amma kafin saukan ruwa sai ga abubuwa sun bushe gaba ki daya saboda haka kamar yadda aka ce lokaci sun ja ba zan tsawaita ba a kun ji maganar da aka faɗi kuma wannan magana gaskiya ce sahabbai a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallama suna zaunawa cikin natsuwa suna zauna ce kamar wanda yake zai kama tsuntsu ne a lokacin da ya sauka a kanshi saboda haka nan sai mu koyi da su mu gwada kamar yadda kuka zo alhamdulillah kuka zo kuka zauna din kuma kuka tsaya jira ya gwada wanda cewa da gaske ne kuke kuma kar ku dauka cewa saboda tsanani ne ko saboda wani abu yasa cewa aka ce ba za a yarda da zuwa a gaisa da malam ba irin yadda ake yi ko kuma a kawo tambayoyi domin wannan tambayoyi za su kawo mana tarnaki su hana muku gudanar da abin da muke so daga ƙarshe kuma an bari su kansu za su hana malam ya tafi a lokacin da ya kamata ya tafi isa inda ya kamata ya tafi sannan kuma da wasu dalilai wanda suke a na tsaro ba za a yadda a zo a mai dandazo a cikurkuri a abin nan ɗinsa ba ba wai ana nihin wulakanta wani ne ko wani abin nan ba don haka nan a tsaya a saurara wanda ya zo wannan a wuri don Allah ya saurara don Allah to zai tashi da alkhairi mai yawa da shi da wanda yake alkhairi nan a gurinsa saboda haka muna fata Allah ya haɗa mu a cikin wannan alkhairi baki daya wayannan bayan Allah da Allah ya hore musu wannan aiki suna tafiya dare da rana suna baro iyalansu daga garuruwansu su taho su zo su iske mutane a inda suke su ɗauko ɗimbin alkhairi su kawo musu su ma Allah ya ba su ɗimbin alkhairi duniya da lahira waɗanda suka mutu a cikin irin wannan hanya Allah ya ji ƙansu masu da'awa da suke mutuwa akan hanyar wannan ta da'awa to Allah ya haɗa su da na gabansu wanda suka tafi su ma irin waɗannan hanya na annabawa da siddiƙan bayi saboda haka nan muna fata Allah ya mana da kyau Allah mu ma ya kashe mu a cikin irin wannan hanya kar ya kashe mu a mutuwa a mutuwa ta banza Allah ka taimake mu muna fata Allah ya mana jagora Allah ya ba mu ikon saurari lafiya da aiki da abin da muka ji zan tsaya nan duk mika abin nan abin magana ga mai wannan fili domin mu saurari alkhairan da ke tafi da shi saboda haka malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينقوى مسلمي ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkan yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya bamu wannan dama ta mai wannan haduwa mai albarka mai alfano a wannan masallaci mai tarin albarka domin tattauna wata matashiya ta ilimi mai amfani gare mu a duniya da lahira babu shakka abun faranta rai ne mutum ya samu kanshi a cikin irin wannan yanayi tare da irin waɗannan fuskoki waɗanda suke ɗauke da alluri babu shakka abu ne mai faranta rai kwarai da gaske idan mutum ya yi tsinkaye ya dubi irin fuskokin da suke fuskantarsa zai ga galibinsu matasa ne zarata ne dan bana bakwai wa hadha huwa alladhi yubashshiru bil khair wanda ke sa mana farin ciki kwarai da gaske na cewa abinda muke tsinkayowa din nan daga nesa alkhairi domin irin masu shekaru irin ku a ce su ne suke sha'awar musulunci su suke so su ji karmar Allah babu shakka wannan abu ne da mai kinsa farin ciki da daɗi da annashawa a zuciya a yanzu abin da ake ta faɗa da shi ba a wai a iya ƙasarmu ba a duniya gaba ɗaya ana ta ƙoƙarin yaya za a yi a raba samari matasa da addini a bar tsofaffi su kaɗai za su yi addinin shi ma bayan an gurɓata musu shi wannan siyasa ce da aka daɗe ana binta a duniya kuma abin bakin ciki za ka ga ta fito ƙarara fili a ƙasar taki kuna jin ƙasar turkiya ƙasa ce wacce ita ce ta yi jagorancin khilafa ta musulunci inuwa wacce ta lullube dukkanin ƙasashen musulmi wanda daga kanta ba a sake samun wata khilafa shugabanci guda ɗaya da ya ɗaura musulmin duniya ba tun daga lokacin da khilafa ta usmaniya ta take ta rushe to ba a taɓa samun kuma wani shugabanci guda ɗaya da ya ɗaura duniya ba shugabancin mutanen taki ga al'ummar musulmi duk da yadda yake a jagwalgwale duk da yadda yake ɗauke da wasu abubuwa marasa kyau da gurɓacewar aƙida to amma duk da haka za mu ga rashin samunsa ya fi rashinsa domin alal aƙalla a wancan lokaci ya sanya al'umma tana jin cewa tana ƙarƙashin wata inuwa guda ɗaya abokin faɗa yana hango musulmi a matsayin wani dunkulallen abu guda ɗaya turarre guda ɗaya ko ba komai ba a wancan lokaci jihadi bai tsaya ba al'ummar musulmi tana jihadi tana shiga saƙo-saƙo kusan musulunci sai da ya shiga kalbu urubba tsakiyar urubba ƙasashen balkan ɗin da kuka ana faɗa irin su bosnia irin su sabiya irin su albania nan ne tsakiyar ƙasashen turai amma waɗannan mutane mutanen taki sai da suka yi musulunci a yayin da aka ƙulla faɗa da musulunci a ƙasar taki ganin cewa ita ce ƙasar da take ɗauke da ruhi na jagoranci da ruhi na karfin soja na kasashen musulmi a lokacin aka kulla fada da ita aka sa mata kafan zuƙa aka tarbiyanto wasu yahudawa domin su zo su karbi mulki su kawar da wannan haske na musulunci da ƙasar taki har ya kai ƙasar taki yanzu ga ta nan tana tutiya tana alfahari da cewa ita tana bin mulkin baruwan Allah to yana daga cikin siyasar da suka dasa shekaru masu yawa baya shine ko da zuwa hajji kada a bar wani ya je hajji sai ya haura shekara arba'in dan ƙasa da shekara arba'in kada a bar shi ya je hajji domin an ce a wurin hajji din nan ne zukata sukan komo su rayu bayan sun mutu a wajen hajji din nan ne mutane sukan ji kamar an sake haihuwarsu sun sake dawowa sababbi an fitar da su cikin sabuwar kama suka ce a wajen hajji din nan ne ake ɗosano aƙida ta musulunci mai zafi don haka kada a yarda samari matasa irin a bar ku ku je hajji amma tsofaffi a bar su su wannan ko da sun dosano din ba su da karkashin da za su yada abin da suka dosano don haka ya zama na duk sanda za ka je haji ka lura da alhazan taki za ka ga kusan duk manya ne yan shekara arba'in abin da ya sama in ka ga wanda yake yaro matashi to ka tabbata ba ta takin ya biyo ba ta wata ƙasa ya hudu ya shigo to ashe samartaka a cikin addinin musulunci tana da wato muhimmanci kwarai da gaske za mu ga alkur'ani ya yi ta zuwa da batun samari da samartaka sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim ana magana annabi ibrahim lokacin da ya fara darawa waɗannan gumaka da ake bautawa ba Allah ba ya sassare su ya kawar da su daga doron ƙasa abinda mutanen suke cewa mun ji wani saurayi mun ji wani matashi daman yana kushe su duk sanda zai faɗe su zai kushe su ana ce masa ibrahim annabi musa alaihi salam lokacin da ya fita neman ilimi قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نفر يا رند يرك النبي موسى عليه السلام سولي ne dan balaga innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda samari ne matasa zarata waɗanda suka ce mun yi imani da Allah Allah ya ƙara musu shi shi samari suna da wani matsayi a tarihin kafuwar addini na kwarai har zuwa wannan addini na musulunci da muke tafiya da shi to abin farin ciki ne muga irin wannan haduwa ta tattara irin waɗannan fuskoki babu shakka wanda yana ƙara sanya kyakkyawan fata a zuciya cewa lalle inda muka dosa muna hango hansi ba duhu muke gani ba a yau sha bakwai ga watan sha'ban hijira ta ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da ashirin da takwas wanda kuma shi ya daidai da nawa ashirin da takwas ga watan takwas miladiya ta dubu biyu da bakwai a wannan guri mai albarka na masa sunan gwadutse menene dosa dosa aha tun da zai dutse din dai ta faɗa anguwar dosa a masallacin bakin kasuwa bai da suna ka sa masa suna a masallacin bakin kasuwa a suna za ku bashi ku samu wani sahabi ku bashi ku raɗa masa wannan sunan kuna da 'yan shi'a a nan akwai su to ku sa masa masjid muawiya ta radiyallahu anhu ba dan shi dan shi aje ya fashi matashiyar wannan zama namu shine wata magana da malamai suka dinga maimaita ta gurare daban-daban a cikin littattafansu a dadin yanzu wacce take cewa lan yusliha آخر هذه الأمة أو لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها babu abin da zai gyara wannan al'ummar ta ƙarshe sai abin da ya gyara wannan magana sautari a cikin littattafai da dama za ga ana ruwaito ta ana jingina ta ga imamu jarin hijira imamu malik ibn anas rahimahullahu ta'ala kusan duk mafiya yawancin littattafai sukan jingina wa imam malik wannan magana shi ne ya ce babu abin da zai gyara al'ummar ƙarshe sai abin da ya gyara na farko amma ibnu abdulbar fitaccen malamin nan shahararren hamshakin malamin hadisin nan ya ruwaito a cikin littafin da da kyakkyawar salsala zuwa ga imamu malik ibnu anas rahimahullahu ta'ala yake cewa kunna idza qa'adna ila wahab ibn kaysan كان لا يقوم لا يقوم ابدا حتى يقول اعلموا انه لا يصلح اخر هذه الامه الا ما اصلح اولها imamu malik ya ce ko da yaushe muka zauna a gurin malamin wahab ibnu kaita almadani duk sanda muka zauna a majalisinsa idan ya yi karatu kafin ya tashi sai ya ce da mu ku sani babu abin da zai gyara ƙarshen wannan al'umma sai abin da ya gyara farkon cikin wannan riwaya ta ibnu abdulbar yana gaya mana cewa imamu malik asali ya ji wannan magana ne shi ma daga malamin malamin nan nasa sunansa wahab ibn kaita tabi'i ne daga cikin tabi'ai wato almajiri ne daga cikin almajiran sahabbai lokaci ɗaya suka nemi ilimi da hamshakin malamin nan shakundum a ilimin hadisi muhammad ibn muslim ibn shihab al-zuhri almadani shi ma ɗaya daga cikin malaman imamu malik lokaci ɗaya suka nemi ilimi tare suke dinga bi gida gida loko loko gari gari majalisi majalisi suna sauraron hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna tara su suna taskake su suna kundace su to shi wa ibn kaitan a duk sanda ya zauna majalisinsa na ilimi ya gama ba zai tashi ba sai ya ce kusan da sani babu abin da zai gyara ƙarshen wannan al'umma sai abin nan da ya gyara da farko a wajensa imamu malik ya tafi wannan magana sai ta shahara ake jingina ta zuwa ga imamu malik lianna huwa allazi shaharaha shi ya fito da ita aka santa a cikin littafin mudawwana za ku ga gurare da dama yana faɗar haka haka da littattafai manya na aqida kamar irin su sharh usul i'tiqadi ahli sunna na abul qasim al-lalaka'i za ku ga yana kawo wannan magana yana ji ana jingina ta ga malik don haka ta shahara zuwa malik shi kuma ya doso ta ne zuwa ga wani ya doso ya dosano ta ne daga wani tabi wannan kalma kalma ce dunkulalliya turarriya amma a ƙarƙashin ta akwai ma'anoni masu yawa kusan ta kunshi gaba ɗaya al'amuran addinin duka idan an ce babu abin da zai raya ko ya gyara wannan al'umma ta ƙarshe sai abin da ya gyara na farko kun ga anan ana nufin musuluncin gaba ɗaya shi yasa ashhab ɗaya daga cikin almajiran malik wanda shine ya ji maganar daga malik yana ruwaito ta daga wahid ibn kaisan sai ya tambaye shi ma za yuridu me wahab ibn kaisan yake nufi da wannan magana imamu malik ya ce da shi badi'ul islam aw qala at-taqwa ci abinda imam wahab ibn kaitan yake nufi da maganar nan yana nufin babu abin da zai gara karshen al'umma sai musulunci musulunci kamar yadda yake a farko ko kuma yace da shi babu abin da zai gyara wannan al'umma sai takawa takawa kalma ce da ta kunshi addini gaba daya domin tana nufin mutum ya sanya kariya tsakaninsa garkuwa tsakaninsa da fadawa cikin wuta wutar jahannama me zai zama kariya da garkuwa tsakaninka da shiga wutar jahannama shine musulunci shine kai abinda Allah ya ce ka bar abinda ya hada ka imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi wannan kaga shine musuluncin gaba daya shi yasa a wani gurin yace taqwa a wani gurin yace musulunci dan duk ma'anan ma'anan su daya to musuluncin farko shi zai gyara al'umma ta ƙarshe wannan ka'ida ce da za ta shiga cikin kowane babi daga cikin babukan addini tun daga kan ƙololuwa babin imani tauhidi wanda shine ƙololuwar musulunci shine jigon jigogin musulunci an ce buniyar islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وح- وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا waɗannan rukunnan musuluncin guda biyar sallah azumi zakka hajji guda hudun waɗannan sun gini ne akan tauhidi to shi kuma tauhidi shine kololuwa shine jigon sai idan ya kafu ne sauran za su kafu to babu wani tauhidi da zai zama karɓaɓɓe a cikin kowace tafiya idan ba tauhidin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka rayu a kai ba shi yasa har kullun da awa ta ahlus sunna aka kafa ta akan araya tauhidi irin na magabata ba tauhidi irin na 'yan baragada akwai tauhidi irin na almutakallimun irin na waɗanda suke maganganu kamar zauranci maganganun da ake yin su ba su da kai ba su da gindi ba irin wannan tauhidin ba ba irin tauhidin da ake karantar da mu ba a yawaiwancin makarantu da aka kafa irin su jauharatu tauhid irin su ummul barahin waɗannan duk ba za su kai ka gaci ba don ba tauhidi ne da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka rayu tauhidi na kwarai wanda yake cewa dukkan abinda Allah madaukakin sarki ya sifanta kansa da shi manzansa sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da shi a cikin hadisansa ingantattu to wajibi ne kai ma ka tabbatar da wannan sifar ba tare da kayi mata tawili ba ka bankara ma'anarta ba tare da ka rushe ta ka kawar da ma'anar gaba ɗaya ba ba tare da ka sa mata kaifiya ba ka tambayi yaya take ba tare da ka kwatanta ta da wata halitta shine min gairi min gairi ta'wilin wala tashbihin wala ta'tilin wala tahrif tabbatar wa Allah sifofinsa kamar yadda suka zo a Qur'ani da hadisi ba tare da kwatanta shi da wani mahaluki ba tare da tsarkake shi yayi kama da wani mahaluki haka nan tabbatar da sifofin da suka zo cikin hadisai sahihai na annabi sallallahu ta'ala alaihi sannan kuma tsarkake ubangiji da tace bauta gare shi shi kadai ba tare da bama shi da wani ba cikin bauta dukkan wani abin da yake shirka ne da Allah to wannan ya ci karo da tauhidi da magabata ahlus sunna waɗanda suke ƙoƙarin a koma kan rayuwa ta farko suna da'awa zuwa ga cewa a tace ibada ta mutane da abubuwan da suke gudanarwa da maganganun da suke faɗa ya zama ya dace da tauhidi da mutanen farko ba za a taɓa samun gyaruwa ba al'umma ta yi nasara sai imanin ta ya zama mai kyau sai ta zama mai nagartaccen imani wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin kada ku yi rauni kada ku bata kada kada ku samu bacin rai ku ne za ku samu ɗaukaka amma in kun tubo in kun zan masu imani wadanda irin wani irin imani imani irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka rayu a alkawari ne ubangiji yayi al'umma ba za ta samu kankanci ba matukar kana kai imani idan ka zo ka dubi rayuwar al'umma a yanzu sai ka ga cewa kamar babu wata al'ummar da aka rubuta mata kasance kamar al'ummar musulmi ka daga kai ka dubi fadin duniya gaba daya farfajiyar duniya gaba daya ka duba duk inda matsala ta za ka hango musulmi ne cikin ta inda duk ake kisa kisa na ƙari dangi ake azabtarwa da wulaƙanci da ƙwace da danniya da yunwa da cututtuka duk za ka ga kasashen musulmi duk inda matsala take da bala'i sai ka iske ci ƙasa ce ta musulmi iraki falastin jejeniya afghanistan kashmir filipin boma bama wato kai ta lissafa kasashe ga sunan duk inda ka je sai kaga musulmi ne suke cikin wahala su ake nuna wa wulakanci da kasance su aka yi ake ake yin rubuce a kansu me ya jawo mana wannan gashi kuma Allah yana cewa mu za mu samu ɗaukaka ina ɗaukaka wani ya ce yaya Allah yana maganar Yahudawa yana cewa وضربت عليهم الذلة والمسكنة an sa wa Yahudawa ƙasƙanci da wulaƙanci to kuma ga su su yanzu su suke kafafa a duniya su suke taka musulmi yadda suke so musulmi su ne suke cikin zilla da maskana ya haka abin ya juye manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya gaya mana cewa ba yadda za a yi ya zama muna da ɗaukaka sai idan mun kama tafarkin addinin Allah sai mun tsaya kan imani sahihi nagartacce wanda ba mu cakuɗa shi da shirka ko bid'a manzo sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa mana kamar yadda yake cikin hadisin Abdullahi dan Umar Abu Dawud ya rawaito shi a sunan dinta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza tabaya'tum bil ilm wa akhadtum bi aznab al baqr wa raditum bil zar' wa taraktum al jihad fi sabilillah سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم Zuwa sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka shiga cinikayya marasa kyau cinikayya da riba take ciki bai wal'ila ba sai na dogon sharhi ba cinikin da za a yi dabara a halatta riba cinikin da ba a tunanin halal alhalalu faqat ma halal bi yadi wal haramu ma hurimta minhu halal shine abin da kawai ya faɗo hannunka abin da ka rasa shine haram ya zama da ba ruwanmu da batun wannan ya halatta ko bai halatta ba wani ya ce in ka ce za ka tsaya kai halal halal halal halal sai ka mutu da yunwa kawai komai ka samu ka kama haka duniyar take sai ce maka ai yanzu haka rayuwar take muka koma haka rayuwar mu take ba ruwan mu da tantance halal da haram kawai kowanne ma ya zo yaki halal yaki haram wa raditun bizar muka koma harkar gonaki abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kawai muka koma duniya kawai muke so mu dasa a wancan lokacin mutum yana so tara kuɗi ko dai kasuwanci ko ya ta noma muka koma banda harkar gina duniya babu abin da muke tunani kowa ya tashi da safe baya tunanin yau me zai yi ya samu yarda Allah jiya me yayi na laifi ya tuba ba mai wannan tunanin kawai tunaninsa yau kuma ina zai sa gaba yau kuma me zai samu a ina zai kalatu wannan shine tunaninsa har rana ta faɗi ya zo ya kwanta shirin kamar mushi gobe ma ya sake maimaita irin wannan abin da ya faru jiya rayuwar mu ta zama kamar kwana ɗaya abu ɗaya ne yake ta rotating yake ta mai baituwa duniya kawai muka sa a gaba wa akhadtum bi aznabil baqar kuka kama ainihin jelar shanu ma'ana harkar kiwo wannan ma yana nuna yadda zamu raja'a musu kwana cikin harkar duniya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa taraktumul jihad fi sabilillah kuka bar duk wani jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah zama ba ruwanku da batun jihad ba ruwanku da a tashi a shigar da addinin Allah inda bai shiga ba a bawa addinin Allah kariya babu wannan a gaban ku duniya ce kawai a gaban ku kuna san ku rayu ba ku san ku mutu manzo Allah ce to in kuka fada cikin irin wannan tafari kuka fada cikin wannan kwatami sallallahu alaikum zullan sai ubangiji ya dora muku kaskanci la yanzi'uhu ankum ba zai cire muku kaskancin ba hatta ta'udu ila dinikum sai kun koma addinin ana sai kun koma addinin ku na farko ko da kuna cewa ko musulmi ne wannan ba shi zai sa a cire muku kaskancin sai kun koma musuluncin farko kamar yadda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya saukata shi idan ba ku yi haka ba to za ku ci gaba da zama cikin kaskanci alkawarin da ya zai taimake mu ya sanya masa sharadi shine mu ma mu taimaki addinin in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ba mu cika sharadin sa ba ba zai cika mana sharadin duk wannan hayaniya da faɗi tashi da ake ta yi na a ga an ceto wasu ƙasashe daga hannun azzalimai miyagu matuƙar ba a bisa doron musulunci ba za su ba za a iya ceto su ba ni na imani waɗannan da suke jin ragamar ƙasashen larabawa ko suke jan ragamar wasu manyan kungiyoyin da ake tattaunawa da su game da sha'anin kudus babu yadda za a yi batun kudus ya dawo ko Kudus ta dawo cikin hauzar musulmi a hannun waɗannan waɗannan su suka tattara Kudus suka sayar ga Yahudawa suka karɓi kuɗin suka sa a jiki don haka sai dai a yi muku wasan kwaikwayo ana muku wasa da hankali a zauna a sha shayi a tafa a nono a ce ana ta shekara da shekaru ana tabbacin wato tattaunawa ta zaman lafiya tsakanin yahudu da isra'ila mai aka cimma kullum ƙara mamaya suke kullum ƙara zalunci suke kullum ƙara ƙafafa suke babu abin da suka rage ƙaruwa yake shi kaga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa din shi kadai a wannan ita ce kawai hanya kuma shi kadai ne magani hatta ta'udu ila dinikum hatta tarji'u ila dinikum sai kun koma addinin matukar ba addinin aka koma akan sa to ba za a samu nasara imanin sahihi din nan shine zai ba ku da wannan imani da wannan ruhi na imani sahabbai waɗanda ake ganin su larabawa ne a farkon tashin su kuma larabawa al'umma ce wacce take ƙauyanci ya fi yawa akan wayewa rayuwar larabawa ƙauyancinsu ya fi yawa rayuwa ce ta wata al'umma da ko rubutu da karatu ba su iya ba kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ummatul ummiya la naktibu wa la nahtib mu al'umma ce wacce take bata iya rubutu ba su iya karatu huwa alladhi ba'atha fil ummiyin rasula wannan al'umma ummiya wacce bata iya ko rubutu ba balle ta karanta al'umma bata da bata mallaki wasu abubuwa na wayewa na zamani na ci gaba ba bata mallaki wani tsari na rayuwa guda ɗaya ba al'ummar larabawa kafin zuwan musulunci ba su da wani shugabanci guda ɗaya bare har a samu tsari shugabanci shugaba a cikin al'ummar larabawa ɗan aike ne a tara masa kuɗi a bashi jari a ce ya je ya yi kasuwanci abinda ya sayar ko ya sayo a zo a raba riba a sallame shi wannan shi ne shugaba ba wannan aikin abu sufiya da ya ta yi ba kafin kafin ya zo Allah ya gane da shi musulunci ya kwashi tijara ta quraishawa a tafi sham ko a tafi yaman rihlata shita'i was sayf da Allah ya faɗa shi za a dasa a tattara wa kuɗin ya je ya yi kasuwancin ya zo a raba riba a sallame shi amma bai isa ya ginda ya kara bai ce kada a tsallaka to ina shugabanci al'umma ce da take banda kabilanci ba kowa kabilar sai ya sani kuma duk abin da kabilar ka take kai kawai a kansa za ka rayu yana da kyau ko ba da kyau wa hal ana illa min ghaziyata in ghawat ghawaitu wa in tarshud ghaziyatu arshud wai hatta kaba yake ni ai shi dan kabilar ghaziya ne in ta shiriyu in shiriyu in ta bace mu bace tare sannan za a fito idan ɗaya kawai ya yi ihu ya ce ko taho a fita yaƙi a yaƙi suwaɗi kawai kowa zai ta zaro kan sakalinsa da da ta kubba kawai a fito a bi shi a baya rudududu a ce ba a tambaya me suka yi me ya kawo faɗan ba tambaya kawai tunda shi ɗan ƙabilan ne ya yi kira a zo a tafi yaƙi la yas'aluna akhahum hina yandubuhum ila al-qitali ala ma qala burhana kamar yadda wani wani daga cikin mawakan sai ba sa tambayar dan uwansu idan ya ce a fito a tafi a yaƙi kabila kaza ba a tambaye shi menene dalilin da zai sa a yaƙe ta wannan tsabagen humanci da kifewa da rashin wayewa da gidadanci da tabbaci haka annabi ya zo ya samu kabilan larabawa amma wannan ruhi na imani da ya zo ya dasa musu sai ga su cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sun mamaye manya-manyan ƙasashe waɗanda a lokacin ba a tunanin akwai wani daga cikin ƙasar larabawa da zai kofurta da baki akan cewa wai zai dinkare su da yaƙi kusan ma suna yi ma wasu yankunan ƙasashen larabawa mulkin mallaka daular farisawa da daular rumawa daular farisawa a gabas daular rumawa a yamma haka suke suka sa kasashen kasar laraba a tsakiya waɗancan suka ciyo ta yamma waɗannan suka ciyo ta ta gabas aka dinga bautar da su larabawa dauloli ne guda biyu da suka mallaki abinda duk ake mallaka a wancan lokaci na karfin soja da yawan sojoji sojoji zarata masu training sannan suka mallaki miyagun makaman yaƙi irin na wancan lokaci kamar yanzu ana maganar a ce a ƙasar amerika da irin abin da ta mallaka na makamai da irin tanadin ta ta yi mugun tanadi na yaƙi kowace ƙasa tana jin tsoron a ce wai ita tana faɗa da amerika to a wancan lokaci haka farisa da rum suke a ƙasa a duniya amma sai gashi waɗannan mutanen waɗanda da ake ganin ba ba su san kawai ba ki dahumai da musulunci ya zo da imani ya zo ya raya zuciyarsu ya raya ruhinsu sai ga su suna taka shimfiɗa ta babban kwamandan yaƙi na ƙasar farisa suna taka shimfiɗar da dokinsu ko fatan dokinsu yana huda kulu da aka aje na alfahari da fariya yana suna sanya mashi suna huda shi ba wanda ya ce da su dan me rabi'i yake cewa inna ummatul ummiya yake cewa inna نحن قوم ابتعثنا الله تعالى لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ولنخرج العباد من ذل العبودية إلى سعة العبد mu mutane ne da Allah ya tashe mu don mu fitar da mutane daga ƙasƙancin bauta wa ‘yan uwansu mutane zuwa ga bauta wa Ubangijin mutane mu fitar da al'umma daga ƙasƙanci na bauta ƙasƙanci na wulaƙanci zuwa ga samun ɗaukaka ta adalci mu Allah maɗaukakin sarki ya samar da mu don mu zama rahama ga Allah balarabe ne ba ƙauye ne yake gayawa babban kwamanda rustum na ƙasar farisa irin wannan magana a gabansa kuma yana ji ya isa kuma ba wanda ya taɓa shi haka Allah ya ba su dama cikin ɗan ƙanƙanin lokaci khilafar rashida ba ta kare ba sai da aka karya waɗannan daulolin gaba ɗaya me ya karya waɗannan daulolin imani imani shi yasa wani arna yake cewa ai babu abinda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ci duniya da shi har ya karya wasu kasashe da shi sojojinsa suka zama sojoji ne waɗanda ba sa tsoron mutuwa ya ce sai wannan abu da ya dasa a zuciyarsu da ake kira imani da kaddara imani da kaddara ce domin wanda ya yarda da kaddara kawai yana dirkakar abu ne babu tunanin abin nan wato matukar dai abin nan an ce yayi ba zai tsaya yana kai kawo yayi ko kai yayi ba musamman a fagen jihadi musamman a lokacin da ake karawa da abokan gaba baya tunanin ai in ya shiga zai mutu hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn duk abin da kuke daku da mu bai wuce ɗayan abubuwa biyu masu kyau ba bal husnayai ne mafiya kyau ko dai bai shahada ko mai nasara idan mun kashe ku mun karbe abin da muka zo kwata wajen ku na ƙasa mun yi nasara idan kun kashe mu mun yi shahada ya ce yadda ya cinsa wannan tarbiyar a cikin zukatansa habbansa shi yasa suka dinga balahira a cikin yaƙi babu komawa baya har suka karya dukkan wasu kasashe da ake ji da su a wannan to al'umma ba za ta gyaru ba ta fita daga wannan kaskancin sai imanin ta yayi kyau tauhidin ta yayi kyau sai mun koma tsantsar imani yadda yake alqur'ani da hadisi mun bar bauta wa kaburbura mun daina bauta wa shehidai mun daina bauta wa wasu da ake kiran su waliyai mun daina bauta wa kowa sai Allah amma yanzu ka je yawancin kasashen musulmi za ka samu da dama da dama an bar bautar Allah shi kadai ana bauta wa Allah tare da wasu Allah har ya kasance irin yadda ake yi wa kaburbura da yadda ake kula da kabari a kashe masa kuɗi na fitar hankali sannan idan shekara ta zo kai ko ba shekara ba ma masu zuwa ziyara a yi ta kawo ɗauki na dukiya ɗauki na abin yanke-yanke a yanka raƙumi a yanka sa a yanka dabbobi duk a nan makabarta abin daga wasu can yunwa tana kulle musu ciki suna mutuwa amma ga wani wanda shi baya buƙatar wannan abin da kake ta zubarwa a ƙasa shi kuma an zo ana yi masa wanda har ta kai hafiz ibrahim sha'irun ne yake cewa ahya'una la yurzaquna bi dirhamin wa bi alfi alfin turzaqu al-amwat من لي بحد النائبين بحفرة قامت على أعتابها الصلوات يسأل أنام لها ويجري حولها بحر النذور وتقرأ الآيات ويقال هذا الباب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات ganin yadda ake yi wa kabarin ko sitti zainab ko sitti nafisa ko ahmadul badawi ko ahmadul rufa'i a masar irin yadda ake kashe makudan kudi a makabarta ana cin kasar kabari ana bauta na cikin kabari ana cutar da, da matattu yake cewa ahya'una la yurzaquna bi dirham ga masu raina talakawa suna nan suna mutuwa ba wanda zai dautaro sisin kwabo ya ba su amma wa bi alfi alfin turzaqul amwat an dau miliyoyi an ji ana kashe wa matattu me za su yi da wannan miliyoyi yace man ne bi hazzin na'ibina bi hukman yace ina ma ni kaina zan samu irin rabon da waɗannan da suke kwance cikin ramukan nan suke samu ina ma ni in samu waye zai bashi ba wanda zai bashi sai dai gudu yace balle bi hazzin na'ibina bi hufratin qamat ala a'tabiha salawat yace gashi nan a gaban sa an zo ana ta ana ta ibada ana sujjada ana sallah a gaban kabari wannan fa mutumin da yake wannan wakan tun 1932 ya rasu shekara wajen nawa shekara wajen saba'in da wani abu da barin duniya amma tun wancan lokacin haka abin yake wa bi alfi alfi turzaqul amwat bal li bi hamdin da'imin bi hufrati qamat ala a'tabiha salawat yadda yas'al anamu laha mutane dodo dodo sai zuwa ake daga gari gari haka ban sani ba nan Kaduna kuna da wani kabari da ake bautawa mu dai Kano suna nan da yawa suna nan da yawa to kuma duk shekara haka za ka gani ƙauyuka ƙauyuka malam gari gari jahilai wawaye kida umai waɗanda aka aka haramta musu ilimi a ciko su malam kowa ya ciko aljihunsa da kwabbai da lerori waɗannan waɗannan kuma miyagu barayi sun shirya kowa ya zo ya juye suna kwashe yana juye shi ne wancan mawaƙi ce ina ma ni masu bani wai zai bashi ya ce yas'al anamu laha daga ko ina sai tururuwa ake yi ana zuwa wajen kabari wa yajri haulaha bahrun nuzur ce teku na bakace da alwashi sai gudana yake jikin kafar wannan ce na yi maka ya ya sayyidul badawi na yi maka alwashin shanu bakwai wani ya ce shanu goma wani ya ce na yi maka alwashin dubu ɗari wani ya ce dubu ɗari biyar wani ya ce miliyan ɗaya kowa sai alwashi yake sha za a kawo wa sayyidul badawi saboda shehunan sun ce sayyidul badawi waliyi ne duk bukatar da ka zo zai biya maka kaga an manta da Allahu samadu menene Allahu samadu Allah abin nufi da bukatu ya zama wani abu daban kuma ya zama alqabru shine as-samadu kuma yace haka za a yi ta shan alwashi iri iri kuma wasu can suna cewa wa yuqalu hadha babu babul mustafa in kana son ka sadu da manzon Allah biyo ta wannan kofar sai a nuna maka wannan kabarin wa wasilatun tuqda biha alhajatu kana san abiya maka bukatunka to ga inda zaka samu biyan bukatunka wani ya ce ai shi yana ganin da ya roƙi Allah gare ya roƙi shi ya zo nake cewa to kai na ganka ka sanya hoton shehi a jikin mashin dinka yanzu in za ka bar nan wa zan ce ya kiyaye ka Allah ko wannan shehi yace a gara shehi ni ka ce shehi wallahi yace gara in ce shehi yace subhanallah saboda me yace shehi ne kusa da ni shehi ne kusa da ni yanzu wanda yake fadar wannan ana karanta masa fadar Allah wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qarib أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون idan bayina suka tambaye ka game da ni to ka ce kusa nake shi kuma wanda ya ce a shehi ya ku kusa Allah ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wannan ijiyar jijiyar tawar da take jikinsa mun fi shi kusanci mun fi ta kusanci da shi amma shi ya ce shi ya fi kusa da shi Allah ce ku gaya musu su roƙe ni ina amsa addu'ar duk wanda ya roƙe ni falyastajibu li ni ma su ansa nawa kiran wal yu'minu bi din imani da ni sharadin in amsa musu ni ma su amsa nawa kiran to ba a so a amsa kiran Allah sai a tafi gurin wali a ce shi zai biya bukata kuma a nan shaidanu na musu hidima shaidanu na musu hidima domin za ka ga a cikin wani littattafan karamomi din kamar littafin karamatul auliya jami'u karamatul auliya na na na na na Abdulwahab Sha'rani yake cewa shi babansa ya ɗauke shi ya kai shi wajen kabarin Ahmadul Badawi yace ga ɗana ya zo ku gaisa wai kawai sai ya ga hannu ya zuro daga cikin kabarin an kama shi an gaisa da shi ya koma to mu ba za mu karyata ba ma iya gaskata ka kaga hannu ya zuru hannun waye kuwa hannun wani shaidani ne wani shaidanin aljani ne da yake son fatar da ibn taymiya alaihi rahmatullah yana maimaita wannan magana yace wallahi shaidanun na bayyana gare su sai ya tashi ya je makabarta ko cikin dare ko da asussuba fari kawai sai ya ga wani dattijo ya fito da farin gemu ya ce ai ni ne waliyin nan na fito in taimake ka ya ce ba a ƙaryata su in sun faɗi wannan musamman in sun nutsu sun nutse cikin batun bauta ma waliyan shaidanin taimaka su shaidanin suna taimaka musu وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون suna taimaka musu cikin batan kuma ba ta yi a hankali da gaske suke yi shine ibnu taymiya yake cewa irin wannan ba a kare ta shedani zai iya zuro hannun su gaisa ya ce ya ga hannun ahmadul badawi ahmadul badawi kuma tuni ya diddige a cikin ƙasa to da irin wannan karikicen da tarkacen ina ne za a ce a ci nasara ba za ta yiwu ba sai an koma imani irin na mutanen imanin da ba a yadda a jingina shirka ko yaya take zuwa ga ubangiji kuma ko matsayin mutum ba za a hada shi da ubangiji ka duba yadda annabi ya tarbiyyanci sahabban sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo ya ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam ma sha Allah wa shi'ta in Allah ya so ka so kafin ya rufe bakinsa ko ya gama maganarsa manzo Allah ya datsa maganar ya ce aj'altani lillahi niddan qul ma sha Allah wahda yanzu ka sanya ni kini da Allah ka ce Allah ya so na so ka duba mu a kundin tunaninmu wannan kalmar ai mai sauki ce menene tun an ce Allah ya so ya so amma ka duba yadda manzo Allah ya fassara ta ya fassara ta da cewa ja'alul liddi ne lillah sanyawa Allah kishiya ne Allah kuma ya hana a taj'aluna lillahi wa taj'aluna lahu andada wa taj'aluna lahu andada wa antum ta'lamun kwa sanyawa Allah kishiyoyi ko kuna sanyawa Allah kishiyoyi alhalin kuna sanyawa manzo Allah ya datsa maganar bai ma bar shi ya gama ya faɗi me yake so ya ce ba manzo Allah ce aj'altani lillahi niddan ka sanya ni kini ga Allah ka ce in Allah ya so shi kadai in Allah ya so shi kadai manzo sallallahu alaihi wasallam bai yadda koda da irin wannan kalmar a gwama shi da ubangiji ina ga waɗanda za su fito su ɗauki sifofin Allah sifofin Allah mahalicci su jingina ma wani Allah ina ga waɗanda za su fito su ce kowa Allah ne su ce kowa Allah ne kana iya taka wani mataki da za ka narke ka haɗe ka zama Allah abin ya ƙara fito sai ƙara yawa yake sai ƙara yawaita yake wai Allah daman ya ce ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi wai kai mu mutum mai mai yunkuri ne mai kokari ne wajen bautar ubangijin ka za ku haɗe haka suke fassara aya wai in kai ibada kai ibada ka rika cikin ibada sai ka rikide ka zama Allah ka zama shi ya zama kai shi yasa ɗaya daga cikin manyan su yake cewa baini wa bainaka inniyun tudahibuni farfa bi haqqika inniyyi min albayn yace ya ubangiji ni ni din nan tana bana wato tana tana samun min cikas tsakanina da kai wato shi baya so ya ji wai akwai shi shi a matsayinsa na mutum ya fi so ya ce shi Allah ne Allah shi to wannan ni din wanda take nuna shi mutum ne ba Allah ba ya ce tana damunsa Allah ya ɗauke wannan ya zama kawai shi Allah Allah shi to ana da wannan a cikin al'umma ya za a al'umma ta yi nasara akan abokan gabansa ibn taymiya ce masu irin wannan aqidar kafircin su yafi kafircin yahudu da nasara yahudu da nasara sun takaita kiran wasu alloli cikin wasu 'yan takaitattun mutane wa qalat al yahud uzair ibn allah wa qalat al nasara masih ibn allah لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه duk kiristoci ba su wuce suke uku ba uku ko ɗayan uku amma wannan ya ce a dubi komai a ce Allah ne kuma yana yawo kuma a yadda wai dole musulmi ne a tafi da shi a cikin musulmi ta yaya wannan tafiya za a je wani wuri yana daga cikin abin da ahalus sunna suke nanatawa cewa har ko da yaushe ana maganar haɗe kan musulmi to a haɗe su akan kalimatun tauhid a haɗe su akan kalimatun tauhid kalimatun tauhid qabla tauhidil kalima mu haɗu akan kalmar tauhidi a nan ne za mu zama abu ɗaya amma kai ni na ce Allah ɗaya ne kuma babu da wani kini ba da abokin tarayya shi kaɗai ya cancanta abota ba kai kuma kana cewa a wani ma yana iya zama Allah wani ma yana iya sarrafa duniya kamar yadda suke cewa wai waliyan din nan a autadu su ne suka zama tiraki guda hudu na duniya ɗaya ya rike ya rike filikin gabas ɗaya yamma ɗaya kudu ɗaya arewa su suka tallafa duniyar in suka saki sun zamu bari shekaran jiya ina magana da wani daga cikin su sufe ne na gane kashe ni ya bugo waya na ce kana ina kana duniyar na fi shekara na kusa shekara ashirin ban gaishe ba kana duniyar gidan su gidan shi gidan shi ne kakansa babban shehi ne mashahuri a Kano na ce kana duniyar mun saba da shi a makaranta tun secondary sai sai sai karance ya bugu mu ce kana ina kana duniyar yace to ina za mu tafi na ce a ashe ko kuke tallafa da mu yace kwarai kuwa na ce to ku sake mu bari ba ma na ce ka sake mu bari ba ma so ba ma san tallabewa yace ai za mu yi barna na ce ku yi barna ki har yanzu kana nan dan duniya kana nan dan duniya yace a abu sufaye mai hada mu da duniya na ce haba akwai kwamitin duniya irin ku shi mu ma banda tsoron lahira duk ba sai mu narke ba mu zama irin ku a cikin duniyar nan wallahi tsoron lahira kawai ya hana mu ma mu zama yan duniya irin ku ya ce haba wace lahira kuma akwai wata lahira ne na ce a baka yadda ba ya ce a wannan maganganun ku ne da kuka rubuta a takardu wallahi haka ce kuma abin da yake faɗa karantawa ya a cikin littattafan ya ce maganganun ku ne kuka rubuta a takardu kun san suna kiran shari'a a ilimin shari'a ilimin rusu ya ce kun dai rubuta wannan amma ai kawai ƙaura ne daga nan ne a matsacan nace kai ba inda zaka ke ne ce ni ina nan ce kaga kaga inda zaka to al'umma tana tattare da irin waɗannan kuma a ce wai a haɗe ni yanzu ina ɗauke da maganar cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma duk matsayin mutum ba zai ba zai taka haƙƙin haƙƙin uluhiyya ba wannan kuma yana ga su suke tallafa da duniyar ba ya yarda da wani kudubi da gausi shi kudubi kamar dubiti ne na ubangiji saboda haka ubangiji ya tattara duk tasrifin ubangiji a duk tasrifin duniya gudanar da sha'anin duniya ya danka masa gashi nan ana karantawa a cikin rihla rihla hijaziya ta Ibrahim Inyas yana ce yana fada falalarta qad qassani bil ilmi wat tasrifi in qultu kun yakun bila taswifi yana cikin rihla hijaziya ta ta ta ta Ibrahim Inyas ya ce Allah ya keɓance shi da ilimi ya kuma keɓance shi da sarrafa duniya in ya ce kun kawai zai kasance ba tare da wani samun tsokaci ba ba ɓata lokaci don wannan ita ce aƙidar su dangane da kudubi duk wanda su an sa masa gaufi a sunansa ma'ana ya taka matakin da shi yanzu duk duniya shi yake gudanar da ita daman kuma gaufi sun ce kwaya ɗaya ne shi baya da abokin tarayya shi yasa za ga a hotunan sa an sa algautu to gautu shine wannan matsayin duk komai naka a hannunsa yake ruwan sama fitar da tsirrai iska da take kadawa ruwan da zaka sha abincin da zaka ci ranka da mutuwar ka duk a hannunsa me aka bar wa ubangiji ya za a yi da fadar Allah kullu yawmin huwa fi sha'an me kullu yawmin huwa fi sha'an ayyukan ubangiji ba sa tsayawa ba sa karewa koyaushe ayyukan ubangiji guda da suke to wanda ya ce gaba ɗaya an tattara an danka masa yana da autadunsa yana da abdalunsa sannan duk shekara za a haɗu a yi mitin na majalisar koli a kawo rahotannin yadda gudanar duniya yadda duniya suke gudana gaba ɗaya malam sun tattara haƙƙin Allah sun jingina wa kansu kuma a ce wai duk a haɗe a zama ɗaya kaga wannan ita ce hadewar da Allah ya soka irin ta munafikai ta hasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kai abin da ka kudurce daban shi abin da ya kudurce daban kuma ana tsammanin ku ɗaya kuke zukatan daban-daban shi yasa Allah ya wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu cewa ku rike igiyar Allah bai ce kawai ku haɗe ba sai da ya faɗi akan me za ku haɗe amma kawai wasu su kafa kungiyar su wasu haɗin kan musulmi akan me za ku haɗa kan musulmi a'a a daina a daina magana akan kowa menene a daina magana akan kowa irin wannan karantarwa a daina yin in kana yi kana sosa wasu bukata kana bata musu rai kana lalata musu hanyar abincinsu to me za mu kawai ka rike abinka a zuciya shi ba ya rike tashi a zuciya sai mu yi mai so sai bai yaki kafircin duniya wannan da ake yi ba kafirci ba wannan shi ba kafircin ba ne ai mu muna ja ne akan wannan kafirci ne idan zaka je kafir zuwa wani kafirci ne nesa ga wani kusa da kai Allah ta qatilul ladina yalunakum na kusa ga kafirci kuma yaya za a yi da wannan tarkacen mu fita mu yi nasara akan waɗancan kafirin ta yaya law kharaju fikum ma zadukum illa qabala ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم da za su fita da wannan tarkacen to babu abin da za su ƙara muku sai lalacewa su ne za su za a dinga amfani da su ana cin dunduniyar ku gashi nan ko muna gani duk wanda idan sai yake buɗe yanzu yana ganin me yake gudana da suwa ake cin dunduniyar musulmi a yanzu a iraki da shi'a a da can da dawa aka ci dunduniyar dawa aka yi amfani aka karya daular daular khilafar abbasiya a iraki aka zubar da jini jini ya kwarara ya kusa cika na kogin dijila da furat ya zama jajawur in ka gani sai ka ce jini ne kuma jinin musulmi ne gaba daya an yi amfani da dan shi'a an yi amfani da wannan mugun wazirin na ibn al-alkani an yi amfani da mugun malamin na nasirin kufrin tusi da su aka yi amfani aka yanka khalifa da 'ya'yan gidansa gaba daya al-mu'tadil billah ibnu taymiya a cikin minhajus sunna yake cewa a wancan lokacin kun san ibnu taymiya ya rasu shekarar hijira tana 728 yau shekara nawa da rasuwar ibnu taymiya 728 ya rasu yau 1428 nawa 700 yau ibnu taymiya ya bar duniya da shekara 700 amma a cikin littafin sa minhajus sunna bayan ya faɗi aika aikar ibn al-alqami mummunan wazirin nan mugun wazirin nan da shi'a sai yake cewa a yau a zamanin sa kenan yace a yau da a ce yahudu da nasara za su dirka ko iraki akan za su cinye ta da yaki yace da shi'a sun taimaka musu an cinye iraki da yaki ka duba maganar da ya yi ta sama da shekara ɗari bakwai sai ga ta yau muna ganin ta lokacin da amerikawa suka zo shi'a suka karye su hannu biyu aka karbe su hannu biyu bayan an karya gwamnatin saddam shi ne samarin sunna aka fito da wannan magana ta ibn taymiya ka duba ka annahu yanzuru bi nurillah samari suka fito aka dinga yada ta a ko'ina daman sama da shekara wani wani hamshakin malami na Allah ga abin da ya ce ganin irin halin yan shi'a ya ce wallahi da za su bayyana da yahudu da nasara za su taho su da niyyar su cinye iraki ya ce to sai yan shi'a sun taimaka musu ba za su yaƙi tare da musulmi ba yanzu ka duba me yake faruwa a iraki kuma wallahi duk wannan wato kirjiyar da zaka ji ana wani bukuta da sadar waye kirjiyar banza ce ba kirjiyar Allah da Annabi ba ce kowa ya san shi a bici ko gida uku ne manya da shi a Iraki gidan Sittani gidan Bakir Sadr da kuma gidan Muhammad al-Bakir da gidan gidan Sadr Muhammad Sadr da gidan Muhammad Muhammad al-Bakir bakir da sistani waɗannan shi'a ne waɗanda suke da asali a iraq wato asalin su 'yan iran gidan su sadr su kuma larabawa ne waɗannan 'yan iran ɗin su sistani da gidan bakirul hakim sun zo sun kananna ne sun kankane abin da ya shafi shi'anci harajin da ake karɓa gun mabiya wannan kumusi da ake tarawa hauzan sistani da hauzan gidan bakin kusan su suke cinye su gidan sadr ba sa samun komai don haka gidan sadr suna ganin kamar in shi'a ce mu ne asalin tunda mu ne larabawa ku ajamawa ne bobaye ne yaya za a yi ku zo ku dinga cinye cinye arzikin da ake tarawa to wannan ta kulla gaba tsakanin waɗannan gidaje har shi uban mukta da sadr da aka kashe ya zama suna tuhumar gidan Sintani da gidan da gidan Bakir al-Hakim cewa su suka kashe musu sannan ya kasance waɗancan suna da alaka da Iran shi kuma ba da Sadar yana da alaka da Iran Hezbollah kasancewa su ne Larabawa shi a Larabawa Iran Amerika da ta zo ta san waɗannan gidaje biyu gidaje guda biyu ba sa gabaci don haka za ta ɗauki ɗaya sai ta ɗau mai yawa su ne Farisawa sai aka bar gidan muktazin sadr ba a ɗauko komai ba ba a ba su komai ba to bayan an gama soya alkakin sai aka kisan musu to wannan fashi yasa ka ga muktada yana wani turjiya duk akwai sanda za a kira sai a dan lasa masa zumar sai ya lafa sai ya tura wakilansa shi ma majalisa da zumar ta kare kuma aka ɗau lokaci ba a yanka masa ba sai ya dawo yana surutu shi fa har yanzu yana ganin fa zalunci sai fa sun sai fa sun kori amerika sai fa yana yanzu yana yana ta koyi ba ma san yadda ina yake ba ya koyi to ba wata tirjiya da dan shi'a zai fi sabilillah hatta hizbullahi da kuke gani na labana ana rudan mutane cewa hizbullahi tana aiki da isra'ila rudi ne hizbullahi sun yi yaki da isra'ila ba wai maganar ana so a kare musulunci bane kamar yadda ake fita jihadi don a ɗaukaka musulunci kowaye ka shiga gidansa ka kashe babansa ka kashe babarsa ka kwashe dukiyarsa ka mimmike a gidan kowane ne shi kowace irin aƙida yake da shi sai ya nuna tirjiyarsa kowace irin aƙida ce yanzu akwai wani da kawai mutum zai wani zai shiga gidan wani ya ce su fita ya hau ƴaƴansa da mari ya bugo su waje shi kenan mutumin ya ce shi ba zai ba zai tirjiya ba musulmi ne ko arne ne zai yi wannan shi ne tirjin hizbullah shi yasa za mu ga hizbullah ba a taɓa samun hannunsa cikin taimakawa falastina ba ba ga su makota suke ba su taimakawa falastina suwaye suka yi wa falastinawa yan gudun hijira kisan gilla ba uwar hizbullah ba hizbul amal hizbul amal ba shine ya haifi hizbullah ba su suka yi wa falastinawa kisan gilla a nan ainihin shirwa inda suke inda sansanin su yake sansanin yan gudun hijira falastina saboda sunna ne ba su taba taimakawa sunna ba in musulunci suke taimaka musuluncin gaba ɗaya ba saboda haka a imani na kwarai ba zai abin da ba yadda za a yi musulmi su samu ɗaukaka su samu rinjaye akan abin da abokan gaban su sai ya sai sun koma ga addinin su na farko kaga wannan shine lan yusliha akhir hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha aw lan yusliha akhir hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwalaha babu abin da wannan al'umma za ta gyaru da shi sai abin da ya gyara na baya mu tace imanin mu tace aqidar mu tace ibadojin mu da zama da mun tattara bid'a gaba ɗaya mun watsa mun watsa duk wani abin da ba shi da asali kada san zuciya yayi kata tutu a zukatan mu ce wannan abu an tashi kafin iyaye da kakai wani ya ce dan menene za mu dinga sukan maulidi bayan manya-manyan mutane ne suka fara maulidi a garin nan ka duba akwai manya-manyan mutanen da suka kai sahabbai to ba su yi ba kuma ka kamun wani babban wannan ai ba manyan ƙananan mutane ne inda manya ne da sun girmama manyan da suka gabace su tun da ba su girmama manyan da suka ga suna ga waɗancan sun kasa sai sun yi musu ciko to bai kamata mu kuma da muka zo mu bi su ba mu muna tare da waɗancan manyan da farko haka a duk harkokin ibada sai ya kasance mun tsaya akan sunna sunna zalla babu magana sunna bid'a ka zama sunna sunna ko wanda yake ganin a iya har hadawa yau ka yau ka dan raba kafa nan gobe ka dan raba kafa kuma da dole ne ko ka zama sunna ko ka zama bid'a amma babu sunna ko a ce ga wani nan shi ba sunna ba shi ba bid'a ba wasu suna akwai wasu akwai masu irin wannan tunanin sai a ce ya wane sai ce to shi dai ba ahlus sunna bane amma kuma ba dan bid'a ba a'a shi ba ahlus sunna bane amma kuma ba dan bid'a ba sunnan nan kishiyar bid'a ce as-sunna naqidul bid'a ولا يمكن أن يرتفع النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان أشيء قاشنا بايا سنة بايا بدعة دولة دي إن بايا سنة بدعة ليكي بايا بوتا الله to da da yake bauta wa Allah yana bauta masa da sunna to sunna yake yana bauta masa da bid'a to bid'a yake amma a ce ga wannan shi ba sunna ba shi ba bid'a ba babu shi to dole nan ma mu gyara halayen mu da ɗabi'un mu dole mu gyara su zama irin na mutanen farko wannan shi zai taimaka wa tafiyar musulunci namu ta yi kyau kuma wannan shi zai ba mu nasara amma idan ba haka ba to za mu yi ta rayuwa a cikin wannan rayuwar da muke ganin kanmu a ciki kullum mu ne a ƙasa a yi ta tarurruka a yi ta rubuce-rubucen nazari daban-daban a yi ta fitar da wagagen littattafai amma an bar matsalar an kitsa bata an kawo wa likita mara lafiya yana ga cutar gata nan amma ya je yana ta wani kwakulan kwakulan banza ko ya watsar da mara lafiya je ta wani rubuce rubucen iska ga mara lafiyan nan yana kakarin mutuwa to dole sai mun zo mu magance cututtukan da suke tattare da mu kuma magance wannan cututtukan shi zai daure mu mu zama tsintsiya daya mu zama abu daya makiyin mu ya zama a dunkule tabbas idan muka yi haka to kowa sai ya ji tsoron ƙaraji za mu yi duk wani arni a ko ina yake sai yaron rawa amma a haka wallahi ko dan tsako ba za mu tsorata ba sai dai mu a sako mu a gaba a sako mu a gaba irin halin da muke ciki a yanzu to a yanzu gabar da zan rufe da ita duniyar ba gaba ɗaya kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya sifanta يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قطعتها lokaci ya kusa zuwa da al'ummomi ƙasashe za su dinga daka wazunsu a kan masu kisa na yi masu kwashe tattalin arziki na yi masu ɗebe imani daga zukatanku na yi kamar yadda mayunwata ke daka wasunsu a kan kwanan abinci haka za su yi wasunsu a kan manzo Allah ya faɗi lokaci ya kusa qalu amin qillatin nahnu yawma idin ya rasulullah ya ma'aikin Allah sahabbai suka ce kadan zamu zama har a dinga wato sabbu nabi ya ce la bal antum kathir walakinakum gusa'un ka gusa'is sai sai ce a kuna da yawa kuna da yawa amma yawan banza Allah ce yawan banza ne da ku kamar yawan sharar da ruwa yake take tafiya yake tafiya da ita me amfanin ta sharar banza ce Allah ce wala yanzi anna Allah fi qulubi min qulubi aduwwikum al-makhafata mahabata minkum ولا يقذفن في قلوبكم الرعب Allah zai cire kwaljinin da yake cikin zukatan makiya da suke muku Allah sai cire su daina jin ganin komai ko kuma ya jefa tsoro a zukatanku ya jefa rauni a zukatanku sahabbai suka ce wamal wahal menene raunin da zai jefa ce hubbu duniya wa karahiyatul maut ku ji banda rayuwar duniya ba abin da kuke so kuma ba ku san mutu to wannan shine halin da al'umma take ciki a yanzu an daka waso su akan wannan al'umma a ko ina waso su ana waso su akan rayuwar ana waso su akan arzikin ana waso su akan imanin babu abin da aka bari wanda ba a kashe shi ba ba a talauta shi ba to sai a zare imanin kuma daga zuciyarsa a tila masa duniyar yana tafiya da kafa biyu ya dawo yana tafiya da kafa hudu amma kuma an zare imanin to kaga a cikin irin wannan yanayi yanayi ne da al'umma ta fi kowane lokaci ta fi kowane lokaci bukatuwa zuwa ta zama al'umma guda ɗaya wacce take bin tsari ɗaya addini ɗaya littafi ɗaya tsotsuwa ɗaya ba ba ta yadda da wani wanda za a yi masa makantacciyar biyayya ba wanda za ka yi wa biyayya makauniyar biyayya sai manzon Allah ka san dalilin da yasa ya ce kai kaza ko baka sani ba shi kadai zaka dole ne al'umma ta zama haka idan muka zama haka to mun gyaru mun zama nagari to za mu ga yadda nasarar Allah za ta yi ta zuwa mana ta inda ba ma zato inda ba ma zato nan za mu ga nasara Allah muna roƙonka ka kinsa imani na ƙwarai a zukatanmu Allah muna roƙonka gyara halayen ka dora duka duka mu akan tafarki madaidaici wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in
malam Allah ya saka da alkhairi wanda ya ma abinda ba za ka iya biyan sa ba annabi sallallahu alaihi wa sallam da take mai addu'a ka cin mishi jazakallahu khair saboda haka muna addu'a Allah ya saka da alkhairi Allah ya tsara ba da karfin gwiwa wannan aiki mai albarka a rayuwa kai da ake rayuwa a kansa ci gaba da rayuwa a kansa har Allah ya karɓi kwanakinmu a cikin wannan aiki sun kuwa alhamdulillah kamar yadda aka sani dama bayan malam ya yi kai karshen lakta ko ya dakata akwai wanda aka sa za su yi ta'arifi daga cikin masu wani ta'arifi akwai malam yunus almadi saboda haka saboda haka za mu miƙa abin magana yanzu zuwa ga hannunsa shi ma ya mana ta'arifi kafin rufe wannan taro mai albarka malam ya ka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك مسلكهم إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa malam Muhammad Sani Allah ta'ala mai albarka Allah mai da shi da lafiya kamar yadda ya wuce taki ni na sani babu shakka zuru sun mai yawa kuma a cikin zuru din yadda yake haka ya bari ya tsinke wasu abubuwan ya tinke da su ya taho domin an fara da al'ummar ta Kaduna Allah muke roƙo sun yabe wannan abin a cikin mizanin sana aikin kwarai gobe kiyama ran da babu wani mai cewa ko kuma a yi ko a bari in ba Allah ba malam ya sanar da mu gaya akan abin da ke mana ciwo kuma abin da ke damun al'ummar duniya ga baki daya wanda za mu iya tsayawa mu yi tunani mu koma a kan shi to da mun koma kamar wajen bayan Allah ko da mu kai su yawa ba to za a samu ɗaiɗaiku da suke taka irin mataki irin nasu ba na ce za a samu wasu mutane masu martaba kamar sahabbai ba amma za a iya samun waɗansu mutane masu tsayawa tsayin daka don su koyi da irin waɗannan mutane suka tafi ko da ko koyin zai kai ga rasuwa ko kuma rasa rayuwarsu a duniya don kuma kowa ya riga ya sani asalin dan adam a duniya mutumin kirki ne bai san bid'a a kashi ne san shirka ba asalin dan adam a duniya musulmi ne kuma yadda Allah ta'ala ya yi shi a haka aka haife shi a haka yake rayuwa manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi ruwaya ingantacciya daga Allah hadisul qudsi ne inda Allah ta'ala yake cewa khalaqtu ibadi hunafa a kullahu ni na halicci mutane bayina kowanne su hanifi ma'ana ba mu shirki ko daya a ciki sun masu shayatin lokacin da Allah ta'ala yake bada labari akan waɗannan bayansa mutanen kirki ne shaitan bai zai ke musu ba daga baya shaidan ya zo ya shiga cikin su ya halittar musu da abin da ke zama haramun ne ga Allah sannan kuma ya haramta musu abin da ke zama haram ne sai al'umma su dimo shi amma asali wanda ake haihuwa mutumin kirki ne idan ungodi ta haifi yaro to yaron musulmi yake tashi sai dai uwar ta mai da shi ba yahude ko da uban ko su mai da shi ba nasare ko su mai da shi ba majusi hadisin biyu yana tabbatar da wannan wanda ya zo karshe ma cewa yake ikrawu in shi'tum ku karanta idan kuna so fitrat Allah alladhi fatara nasu alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakin akthar an-nas la ya'lamun saboda ka jama'an mutane mutane kirki ne mutane ne bayin Allah mutane ne ba sai shirka ba da za a dauki dan adam a kulle a gida a rufe shi turan da aka haife shi Allah ta'ala ya ci da shi ya tayar da shi har ya girma da an samu mutum da maramarai na kayan aiki a jikinsa wanda yake ya yi niyyar karɓar gaskiya bai sai shirka bai san bid'a ba da za a sami tsayin da ka mutumin kirki ne amma daga ina aka samu baraka ta shigo mana daga ina san tsiye ɗebin nan bayan Allah ya ce mana innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhaykum haka Allah ta'ala ya so mu rayu muna yan uwan juna muna mutanen kirki muna bayin Allah amma kai to sai kuma aka samu tangarda sai wani abu ya shigo shi wannan abin da ya shigo shi ke son ya dafe mu ya raba mu da fahimta irin ta mutanen farko ya sanya shinge ya gicciya ya hana mu tafiya akan abin da magabata suka tafi wanda sakamakon hakan ne shi ya mai da mu kaskantattu a idan duniya shi ne ya mai da mu wulakantattu a fili shi ne ya mai da mu har ba a tsokaci a kanmu shi ya mai da mu ba a yin izna da mu shi ya mai da mu duk bala'in da muka samu kanmu a yau to kangarewar wannan hanyar ce ta kai musu kinsa ibnu qayyim yana faɗa a littafinsa yana cewa duk inda ka iske al'umma na wahala suna kai komo to tangarda aka samu wajen bin Allah yayin da al'umma suka saki fahimta irin ta magabata suka ɗauko fahimtar mutanen da ba su da fahimta suka ɗauka su ne masu fahimta suka yi aiki da abin da Allah ta'ala bai ce a yi ba suka bi wata irin koyarwa saɓanin irin koyarwa da ma'aiki ya yi tabbas ne ka iske cikin tashin hankalin da ban san irin maganin zaka don tashin hankalin ya warka musu ba yan uwa mun samu kanmu cikin tashin hankali da yawa wanda malam ya yi bayani mai tarin yawa da za mu iya dawowa mu ɗauki abin da ya faɗa ɗaya bayan ɗaya da ya ishe mu na daidai shedan ya yi alkawari tun da ya hango cewa mu mutanen kirki ne shi kuma ya alkawarin sai ya ɓata mu ba ɓatarwa kaɗai ba zaune mana hanyar zai yi yayin da ya ga yadda Allah ta'ala ya yi da shi ya tabbatar ya tsine mishi kuma wuta za shi ba matsawa domin alkawarin Allah ba a canja shi sai ta au abin haka aka yi to fa ma a gawaita ne la aqudanna lahum siratal mustaqim wallahi to da ka bada ni ni kuma sai ko ka ji irin magana ta izgilanci magana fara da ni magana irin ta ƴan taka magana irin ta ƴan iska ita ce take gama ubangiji ni kuma da ko to wallahi sai na zaune musu hanyar ka hanyar kwanan da yake takama ne kuma sai na zai ke musu ta dama gare su ta hagu ta gaba ta baya karshen al'amura wala ta ji da asarar mushakiri wallahi ba za ka taɓa samun samun ƴaƴan adam da ka ɓadda da musu ba ba za ka taɓa samun mafi yawan suna godiya akan abin da ka ba su ba wannan alƙawar ne shi dan yayi ni ina tsammani a yanzu ba sai da ya kusin mamurinsa dan abin da ya rage ba da yawa in akwai abin da ya rage din bai da yawa domin ya cimma gole su din har ma kusan wucewa inda ya kawai idan ka hangi al'ummar duniya kyala al'ummar duniya hangi jama'ar Najeriya kyala al'ummar Najeriya da ka hangi al'ummar jihar Kaduna wallahi ga uwa yadda al'umma suka dauke ta farkin jidan da buri gaya a bukatansu wallahi ga uwa addini yana bayan gari bai ma su gobe su za a ba wurin kwana wallahi yana bayan gari yan uwa sakamakon shi zara kaurin da yi da tangarɗar da aka samu a cikinmu da barin shiryar da muka yi sai ya zama ta haifar mana ciwo da yawa ciwukan nan sai suka mai da mu kaskantattu yau yan uwa cikin ciwon da ya samu a cikin zukatanmu wanda ya mai da mu walakantattu a idan makiyan mu a Najeriya babu kaman buri a cikin zukatanmu dogon buri ciwo ne wanda ya sanya mu ko abin da ba zai yi bane za mu ce zai yi idan buri suka zuciyar ka dogo ka samu abokai munana kana iya cewa zan yi jaman na lokal gamman kaza amma ba zan iya ba ana iya gaya maka zan yi yaya zan yi wuce a sai dai ka zage kawai ai yanzu mutane uku ne a gaban ka inda za a iya kauda su za ka iya samun cin nasara kokarin ya cimma wannan burin nashi ana iya kashe wani mutum uku waye ne ba suke gani a duniya rayuwar dan uwanmu malam jafar ta san tsoka ne musu ido in suka bar shi a tsaye inda yake ba za su iya mutum maburin su ba sai suka kare shi yana sujada buri ake so a cimma ba wani abu ne ba don kai san wanda ya wani aikin ko ya ce a hadu suna ne ka ce sau dubu uku ɗari biyar ƙarya yake me ya sanya buri ne kawai buri ne muke sanyawa al'umma suna takama su musulmai ne amma za su iya zuwa gidan boka ya kashe bera ya mai da kafani ya sanya a gaba a yi mai sallah da sunan wani ya mutu gobe buri ne muke sanyawa mutum zai iya zuwa makabarta cikin dare ya binne laya a makabartar da wani ya mutu da yamma a sanya laya a kafas a hammatarsa ta dama ko kuma in ce tagu abin da ya zancen da ba a sanya tashi tashi da kiyama duk buri ne ba wata sabace wani yau da al'umma sun koma haka yayin da al'umma sun koma haka wajen neman duniya sai bankiyar su ce an shi abin nan mutane da yini da nema kuma take nema tun da duniya ke nema ita muke nema ya zama neman mutum babu mutum da wasiyar da umar dan khattabi ya masa abin abi waqas lokacin da yake tura shi za shi yaki a qadisiyya yace ba muna ya kafa kafirai bane da yawa ko kayan makami muna ya kasu ne kawai tsoron Allah idan muka yi daidai da su a cikin ma'afiya suna ɓarnar muna ɓarnar to yanzu galaba ta kunu nasara tana kasancewa ne gaban yawa da bakari dan uwa a Najeriya muke a garin Kaduna muke muna zaune muna ji wani bawan Allah ke gaya mana da ya sallah ya fito na ce yana kan da yake wallahi malam ita ka dai alƙawari duk inda ne sallah sai na istighfari so dari sai kai ko me yasa haka yace yana zaune a gida wani mutum ya zo daga Abuja yace mun ya fayi kamu ya muya da kudin al'umma kuma an bar bincike ya tabbatar aka yi bincike ko dai a kore shi wannan shine mafi sauki ko kuma a daure shi a tace shi a mai taka hanji ba na kwata abin da ya mallaka shine ya zo neman taimako a wurina ya ce sai na ce mishi da wannan ai mai sauki ne kawo dubu hamsin ya ɗauko dubu hamsin ne ƙaiƙiya ba da kuɗi cikin ta ya miƙa mai ɗaurarin da kyawawa ya bashi ya ce mai to galaya ka je makamantar ashabar hukun ta fi kowace girma ka je kai mulahadawa za a binne da yamma idan aka binne ka dawo cikin dare ke son asuba kar ka zo da fitila ya ce ka tona kamarin ta kun san ba masu auna bu kwani aka sanya yayin a sa ƙarshen ƙasa kawai ka tona ya ce ka sanya mai layan nan a kafarta a cikin hammatin shi sai ka maida ka rufe ka rufe ka tafiyar ka ya ce in ka kasance ka sa sai dai a kiyama ka san ko a cikin iska akwai matsalar Allah kaɗan ka wanda ne ce ka gaskiya ne ba zai iya ba wai makamantar sun dare wala ba zan iya ba don har yanzu akwai masu imanin akwai fatalwa a makamanta yace ba zai iya ba saboda haka su du'a to to akwai yara ai masu yi nawa za a ba su yace ka ba da ruwa kan haka ya kasu ɗebo su bi kan ya mika miki aka ba shi mutum su sai na hada dubu saba'in na ɓoye sai na towo cikin dare karfe uku na zo na tona na sanya layar a kafaɗan mamacin na rufe na fita ya ce bayan na fita na zo kofa sai na ji an faɗa min kira ina waigawa ban san mai kiran ba ya ce in juyo gaba na sai na ga wuta sai na ga mutum a ciki a zaune sai ana gaya min wannan ce mako maka in baka wani wannan aikin ba ya ce kawai sai ya fadi a sannan aka wani aikin ba wani gari ba sai ya fadi yace bai farka ba a nan har gari ya waye mai masu aikin kabari suka zo kuma an sai shi dan unguwa ne ya aka yi sai ta a ya dawo cikin dare ne ciwon kai ya mace shi ne faɗa daga su ba shi ne masani ba ta Allah sauke haka sai mai kwayo haka shi gida to shi ne ya alƙawarin ya tuba zai kare ba sai fa abin da muke a duniya wa'annan masu kallon gabas ne masu zuwa hadisi sallah ne masu yin zakati masu azumin ramadan ne suke wannan aiki ina karatu a kaduna wasu kusa da wata rana muna zaune muna karatu wani bawan Allah ya bai wuce ba ya tsaya ya ji karatu da Allah malam ban dama in yi bayani na ba shi dama ya ce ya je fadar Obasanjo wata rana sai ya iski ana magana a kan rikicin kaduna na disney Obasanjo rashi ya baki yana ta waito mai ma aka yi daga jama'a sun yi bayani kawai cewa idan wanda yana raye zai iya zaɓa ɗaya daga cikin wa'innan matan sai kuma kawai a kama rikici shi bai san mahimmancin abin da aka faɗa ba da ɓarnar mu a wurin saboda shi arziki wanda ke wurin shi ministan sa ne musulmi ne ɗan arewa ubansa da uwansa bin musulmai ne abin da yake faɗa mai yace mutum yace ina ji a gabana yake faɗa magana yace ina ji a ubansa da ne wannan mutum ma da ake magana akan shi saboda ba mutumin kirki bane ma kore shi ake a garin su yana faɗa don me don ya kara samun kusanci to in ba sanar kudin ne almuhimu ne kuma dan me ne shin da wannan ne musulmi suke cin gaba ya faɗa don ya samu kuɗi ne ya faɗa don ya samu mukami ne yadda al'umma da ke da irin wannan tunani da ke da irin wannan buri a zuciyarsu za ku yi tsammanin za su iya ce da a rayuwar duniya wallahi billahi tallahi zai yi wahala dogon buri ba inda ne ke musu ya halaka ba inda ke musu ya musiba ba zai kara mana kai ba sai abin da manzon Allah bai ma san da shi ba yan uwa ciwo na biyu mai mummunan ciwo shine hasara yau wannan hasara ta kasu gida uku akwai masu hasara da abin da ke wurin ko da ilimi ne ina ma dai a ce ilimin ya zai zai ka koma kai ne ma jama'a fatawa da kayan barna su bi ka kai wani ina hasara ne akan abin da Allah ya baka ya kare ko kuma ya dawo yin shi kai kuma ka zama baka da komai wani kuma yana fata ne abinda Allah ya baka ya kone kai mai wurin shi kuma kai ya tsaya wurin ka wani kuma yana fata ne abinda ke wurin ka ya dawo wurin shi kuma kai kuma ka mutu haka ake yi ba lokacin da jami'ar musulunci sabir ne manzo sallallahu alaihi wasallam mun zo umra wata rana ni da wani aboki na sirafi dan sakuto ne muka ji wani ya tawafi na cewa ya Allah ka saka mu koma gida alhaji wani ciwo ya kama shi bala'i ya faɗa mai ba zai iya tashi ba gaban mu ya ba domin tawafi nake ya gama ya je ya sa a yi mana shi sai da ya gama ya zo ya zauna muka ce malam me yasa kake mana su haka kun ji abin da ba zan ce malam ne ce na ruwan kun san abin da ya mu to kuna da me ya miki yau take tsamanin al'umma da ke musulmi dan uwansa haka za ka yi tsaman za a samu cin nasara ta yau yan uwa wallahi wallahi dole sai mun dawo mun samu imanin da ake bukata yadda malamin sa ne bayyana sai mun samu takawa irin wanda ake bukata yadda malamin sa ne bayyana sai mun samu yakini don al'umma cewa suke yi da hakuri ne da yakini ake samun imama fiddi idan babu hakuri babu takawa ba ka taba samu wani hakuri ne ke iya gadon maka duk wani bala'i ya zama mai sauki kowane bala'i ya so kana iya murɗe mai wuya ya je kasa hakuri ke iya maka wannan ita shi ko ya ne shi ke karya ma kowace irin shakka da shubha duk wani abu mai kowa yana ko ya ne ba ya samun damar zuwa yan uwa abu na ƙarshe ban son tsawaita ba mu halar ke yi ba dole mu ne sai mun ɗauki matakai guda uku shi ake ce manhajin talaqqi inda ahlus sunna hanyar da ake bi a koyi karatun nan guda uku sai mun yi su ba ka cewa ahalin sunna kawai da ka mallaki bukari a daki da tafsirin ibn kafir a sai ka fahimci bukarin yadda mazuba suka fahimce shi ai duk dakin wanda mafarda yake ta bayanan su bayan nan akwai bukari a wurin su akwai musulun a dakin su amma ba su san me ke ciki ba suka fahimce shi fahimta irin da sahabbai da sun gane shi da ba nan ba da ka ce mai ka bukari su baka a to aina nan kuma jama'a ne masu karya ba ko an ce maka yana bukarin wallahi karya ne bai bari in ban misali an yi wani lamarin munazara ko ikiratu muqabala da malam Jafar Margayi Allah ta'ala gafar kamis da malam Abdul Wahab da kuma gidan Qadiriyya a Kano da ya miƙe ya ce akwai hadisi a bukari manzon Allah ya ce mu dinga ambaton Allah har sai mun zama hukata ba ne muka sani wallahi ana sai wahai da akwai abdulwahab imam ahli sunna wal jama'a ya miƙe ya ce to wallahi in dai akwai hadisin a bukhari da gani da jafa da duk mutanen ganin kai ma mun zama yin tsarika kuma za mu ta tarbi a wuya mu dinga zikiri haƙo ba sarki jama'a ne makarita sun kware wajen karya wannan su ma kenan masana kuma shi a suka ɗauki karyar ibada su yan uwa dole ne mai koyi da wannan manhajin farko da ya kamata kowa ya rike shine fa ta'zimul nususi baya yiwuwa bai yiwuwa a kanta alkur'ani a bayyana ma kamar yadda magabata suka san shi sunar ma'aiki ta inganta a kunnanka kai kuma ya zama wai ka da wani abu a cikin ranka shi kuma ba a san matsayinsa ba bayan Allah ta'ala ya gaya maka alkur'ani hadin aya tutula ila yawmil qiyamah kace ma kan lil mu'minin wala mu'mina idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu fi amrihim bai yiwuwa Allah ya ce kaza mun Allah ya yi bayani ya yi katon bayani ƙara kamar rana gari ya waye wani kuma ce tura za a tun an bari ko to ai su ba su da bokin ta zama kai mai da maka bada gari yan uwa dole mu ne idan mun ga hadisi ya ce qur'ani ya ce to mun tsaya da shine waye kifin inda amri ba wani abu bane waye kifin inda amri shine inda masahadin nususi ba wai waye kifin inda amri ba ai inda kauli ka'idi ba shi ake magana ba idan muka rike wanda kirki ya zama shi ne kayan aikin mu kayan gyaran mu to sai mu dawo kuma ƙasa shi ne al'itimadu ala nasu sakai dole mu yi dogaro ka to kan rungurungun baki ɗaya a kan nasi idan ya inganta dan ba mu da wani wayo ba mu dabara ba mu da wani kayan aiki wanda ya wuce wa'annan kayan in nasi ya inganta baka ji shi ba to ban san ko me za ka baka huta yan uwa abu na uku na karshe shine fahimtar kwarai shine alfahamu sahih wallahi wallahi dan ka saka daki dam dan tafai baka fahimci fahimtar da kwarai ba ba su maka amfani ba bari in je baya da wajen ta'zimun nususi Abdullahi dan Umar ko dan Mas'ud ya taba zuwa zai shiga masallaci zai ga manzon Allah da sahabbai a tsaye yana ce musu julus kalmar julus kitu fi ilhamri ne ai manquli ne ma'ana kalmar aidil ai idilisu ku zauna kafa ɗaya ta shigo ɗaya na waje ya ji ana julus sai shi ma ya zaune a wurin sai ka amsa mana ai baka shiga ba yace ba ku ji abin da yake faɗa ba ya ce a julus julus a zauna in na dago ta baya ka sani ka ishe ko in zama wani abu baka ji qur'ani ya ce bali hadar allazina yukhalifunahu an amrihi ba an tusibuhum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim so yake sama abin da ya faɗa yan uwa da Allah yau sunnoni nawa suka inganta muka murgudi su muka nemi wani abu sakamakon hasar da ke cikin zuciyarmu gulmace gulmace sun mana yawa mu dau maganar wancan mu kai wancan mu dauko ta wancan mu kawo wannan mu dauki maganar dan siyasa mu kai ma wancan ta wancan limamu mu kai ma wancan la min ajli islahi bainan nas bal li jari fasadi bainakum wallahi ba dan mushriya ba dan barna ne kawai me za mu samu idan mun yi haka ina za mu je sai ibn musayyib ya ga wani bawan Allah yana sallar safi lokacin da rana take hutowa manzon Allah ya hada mai sallah a lokacin nan sallallahu alaihi wasallam sai ya zo yana sallah sai ya ce mishi me kake kuma a nan sai ya ce ayo azimul Allahu bi salat to kace ka ce Allah kuma zai ban azaba ku yan dan dan dan zai ban azaba kuma akan sallah ma na yi ya ce la yu'azibuka Allahu ala salati walakin yu'azibuka li mukhalafatika sunnah haka fahimta da kyau kenan ba Allah ba zai maka azaba dan kai sallah ba amma zai maka azaba dan ka saba ma sunna su in wai kamata mu fahimci abin saboda yau mu problem shine idan muka aka ce ahalu sunna ne kamar wuta ake wannan shine ai su kike wannan ma shine amma idan yana magana kana gane ba sunna idan yana aiki kana gane ba sunna ayyukansa ba alamun sunna aikinsa ba alamun sunna mu'amalarsa da mata da yan uwa da ofis ba alamun sunna to ahalu sunna gado ne ibn taymiya yana faɗa yana cewa mutane an sa musu ahalus sunna li mulazamatuhum sunna dan saboda kamewa suka darbe suka rike sunna suka yi mata kanka kan suke sake ta hatta sun mu bi ahalus sunna ya za a zama sunan ahalus sunna kai baka sunna su yi kuma ya kamata don Allah mu himmatu mu yi gyara mu gyara kawunan mu mu gyara aqidu mu gyara ayyukan ba fa zai taɓa yiwuwa ba kawai kana sha'awar sai ka hau mota katuwa wanda sakamakon haka zai iya sanyawa ka yi bina ka zama tawali kana iya tsafi kana iya komai kuma da ka sai ahalin sunna ba zai yi ba sannan abu na ƙarshe kada ya yiwu tunanin ka sai ka yi irin na wancan arna sai ka yi irin ɗan bidi a can sai ka samu kuɗi irin nashi kuɗinsa suna burge ka don wani abu da ake firgita mu shine to gashi nan kun za kun ce ba za ku yi ba gashi nan makiyan mu sun mallaki kudi sun yi sama lokacin da ake yi na yunibasocin Najeriya da kudin kakannin ku na noma aka yi ba san tafi ba ba ba ma su iya ta ba noma suke yi su gina su fara zakka sai da sauran da ita aka tace aka sai daga da aka yi dada har aka yi yunibasin da ke Sokoto aka yi ABU aka yi ta Maiduguri ba da kudin fetur aka yi su ba yau mun waye da aure da to gashi nan sun yi kuɗi sun bar idan kun tsaya baka shirya ba to suna ci sun yi kaza waye kiyaye maka bada sha'awa abin arziki ba ma sha'awa mu abin da Allah ya ba mu ya ishe mu ya hal ya hawi wani katon hamshakin malami ne a Madina wa'annan dakarun bayan Allah sosai ya yi zarri karami inda yake cewa ina fi akalan nan kifaya yace mun ba a dinin mutunci duk dabi'a da ake nema akwai ka ba ma neman kayan kai da wani tattalin arzikin mu wallahi akwai alqur'ani tsarin mulkin mu akwai shi alqur'ani tsarin iyali akwai alqur'ani tsarin komai ba wannan cikin alqur'ani ba ma neman kayan aro daga waje amma yau so ake a maida mu a cikin duk abin da muka mallaka bai da shi kuna gani last week wani ya buga a jarida ba wanda hana yi wani ba akan haka cewa wannan qur'ani shike daga jama'a suke suke yin kisan kai da sunan jihadi ya kamata a yi bandin shi kuma a yi review da shi kuna gani haka buga a Najeriya a jarida irin wa'in da magana goyon bayan musulmi masu neman a haɗa kan musulmin da suna ganin wannan ba komai a cikin kuma suna nan suna yawo a cikin wallahi suna nan suna yawo ɗaya daga cikin wasu ke na wasu alamanu sanin inda na samu damar zuwa shi ne ana nan ana ba ne ayyuka kenan a gida ana son a haɗa kai kwanan nan don mun fuskanci wani maƙiyi mu shara to mu haɗa a yana ni na san in na baro gida na san da zaune na san bus stop kai na mun ban gida ka da gidan in ka baro mu haɗa a gida yan uwa ya kamata mu gyara Allah ta'ala ce mun yake wala tu'tibukum amwaluhum wala aulad kada abin da suka mallaka wani yayi gidan sama yayi kasa yayi wani dan kududdufi wurin wanka a gidansa da kifaye da kuma shi a ciki ga karnuka lubu-lubu suna gadin sa kada wannan ya burge ka kada sun mallaki yan mata lubu-lubu kamar su mata gidan gona kan su burge ka akwai abin da Allah ya yi kada da da kama su a kai na rubar su ka gode ma Allah ruwan da wani abin da ya baka idan ni'ima ce kake kallo ka kalla bayan ka akwai wanda ke son ya tako ya kai matsayin ka bai da shi ka gode ma Allah kai da kai idan ku aiki na ibada ne ke bar kare ka hango na gaban ka sai aiki ya ma shawo Allah ne ke roƙo ya gafarta ma da Allah ya gafarta ma malam Umar dan Meshiya Allah ta'ala ya tsare mana zukatan uwa kada wannan kisan ya rinka firgita mutane eh shi'a suna yunkuri gaya suna duk abin da ka faɗa sai an ce maka wannan yaudara komai za ka sai an ce yaudara kai malam mansur ya ce ga littafan da ya so daga labarin an ce yahuda suka rubuta ba musulmai bane wai da haɓar da kake rin duniya ba wani ne kayan kawari a hannun da yanzu umar ba duk abin da ke hannun ahlus sunna yahudawa suka rubuta suka ba su shi karanta wadda ka ake so ai har ka amince da wannan ya kamata yawan a gane mu yi karatu na kirki har maki ya zama da ilimi kuma rinka aiki amma karantuwar mu ɗan kaɗan mutumin namu ka ta ƙara gaba to fa cuta ce dan kayi girma da gemu bai hana kai ilimi abu talha ya yi imani da gemu biyar biyar ya yi ta kokowa yana neman qur'ani ya hada jammofa a garin madina ya yi imani shekarar hitattun da uku ya yi tarin kuma qur'ani sai ya hada allah ta'ala bai nufin da haka bai shahada a hudu kai shekarun ka nawa ne in amma za ka magana ba ba makarantar manya ne to ba makarantar manya ba malaman manya kuma sai da yara Allah ka rufa mana asiri Allah ka bani ikon dacewa Allah ka yi aiki da mu domin kafa matakin addinin musulunci a duniya ya Allah duk abin da ke zama fitina ce kar ka fitine mu da shi Allah in ka dora mana jarrabawa ka ya Allah ka bani ikon cin jarrabawa nan ya Allah ka maida yan uwanmu gida lafiya ubangiji Allah ka tsare mana imani na ki daya Allah kar ka tsare mu da abin da ba ma iya dauka ubangiji Allah ka tsare mana imani Allah ka tsare mana zuriyar mu Allah kar ka san tsiye da ilmin mu hali kamar yadda wa'in suka fara suka kansa Allah kiyaye mana sharri dukkan wani mugu a bayan kaza subhanallahi بحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين الله اكبر الله اكبر الله اكبر شكرا جزيلا mun gode godiya ta sosai kuma alhamdulillah jama'a ramadan ta karo na sani waɗannan yanzu lakcoci irin waɗannan kuma kwanan nan za a yanke su sai kuma tafsiri insha Allah dama masu talikin nan an sa mutum biyu ne amma ɗayan bai samu zuwa ba kuma lokaci ya tafi kuma akwai tambayoyi wannan guda uku amma na haɗe su nan akwai wanda yake tambaya a kan cewa ibnu taimiyya wani an ce a cikin ikin zaɓar siratul mustaqim akwai magana da ya yi na halarta maulidi shine suke son su ji a ƙarin bayani wajen malam kuma ya taimake su da maraji wanda suke nuna bidiyyatul abin maulid sannan kuma sun karanta hadisai wanda suke magana akan hilafus zikir wayannan hadisai sun yi magana akan darajar yadda ake kewaye wa mala'iku ke kewaye masu ilimi to sannan to ya za a daidaita su da irin wayannan masu kewayewa suna sa kyalle suna yin nasu shin duka ɗaya ne ko kuwa sannan sai maganan buga kwallo da kallon kwallon wannan shi ne a ke neman amsa daga bakin akara wasu ba
da Allah ta kuma ci gaba masu tashin nan bai daga cikin tsari na ladabi tsakani da Allah mutum zai tafi tun daga Kano tun daga Kano sai zauna zai kwallo ne awa uku wannan bai daga cikin tsari na ladabi tsakani da Allah ko sauri kake yi a wata so nawa ake irin wannan zama a shekara so nawa ake yi haba jama'a haba da Allah mu zauna mu hakura muna tsarin za ku iya jihadi muna tsarin za ku iya jihadi amma ka kasa zama ta awa uku da Allah ya saurara wanda ya zo bai kota ta barke kai
بسم الله الرحمن الرحيم tambaya ta farko da ce akan cewa da wace za ku kira da mustaqim ibnu taymiya ya yi magana akan maulidi kuma ya tabbatar da cewa maulidi bid'a ne babu inda ibnu taymiya ya ce maulidi ba bid'a bane istidau sirat al-mustaqim ya tabbatar da shi a matsayin sa bid'a maganar da ya yi wanda yan bid'a suka yi garkuwa da ita cikin sun sun samu wani abu a zo a gani har suke ta yayatawa shi ne yake cewa ta yiwu a samu wani da ya yi maulidi da niyyar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yiwu Allah ya bashi lada akan wannan san manzon Allah din ba akan bid'a ba haka ya faɗa wanda kuma wannan ka'ida ce amma ga shafin nan 333 ba shafi na ɗari uku da talatin da uku a tsabar da take wajen wajen malayin har shi wannan ka'ida ce gaba ta gaba ɗaya dukkan wani abin da mutum zai yi idan ya kasance bisa kuskure ya yi ba bisa ganganci ba ya yi ijtihadi Allah yana ba shi lada guda ɗaya na ijtihadi yana gafarta masa zunubinsa wannan a dukkan babi na ibada gaba ɗaya in dai aka samu kuskure ijtihadi aka samu kuskure tare da shi ba da niyyar ayi kuskuren ba to akwai lada shine abin da Ibn Taymiyyah ya faɗa ba wani abu ba amma babu inda yace yin yin maulidi sunna ne ko yace yin maulidi daidai ne cewa ya bid'a ne ya kawo shi cikin bid'o'in da aka yi koyi da da ahli kitabi a ciki sannan a cikin al-fatawa al-kubra nan ma an masa tambaya akan maulidi ya fito ya ce maulidi bid'a ne bai kamata musulmi su yi wannan ba akwai akwai littattafai da aka rubuta da dama akan maulidi daga ciki akwai littafin alƙawar fasl sai hukumar ihtifali bi maulidi sayyidin rusul na الشيخ اسماعيل الانصاري هو محمد اسماعيل الانصاري wanda ya rasu tsohon malami ne da aka yi a ƙasar saudiya ya yi littafi guda babba akan wannan sannan kuma akwai ƙananan rasa'in da dama waɗanda aka tara na malamai daban-daban a kan maulidi malamai kamar irin shek ibn baz kamar irin su jazairi kamar irin su shek muhammad salih al kamar irin su shek muhammad salih al-fawzan da sauransu da sauransu da dama suna da rubuce-rubuce da aka yi da suka yi akan maulidi kuma aka rubutattun littafai akan maulidi suna da yawa yawa akwai yana malam jumare yana maganar akwai dandalai program kafin wannan program ɗin shekarar bara na yi katin uku akan maulidi wanda ya je kano da ya nemi kati guda uku da majalisi ne guda uku da ya kunshi tasu suka guda uku duk abin da ya shafi maulidi da hujjojin masu maulidi da rushe wannan hujjoji duk za a samu a cikin wannan katin sannan za a samu littattafai da dama sannan kuma akwai shiri da muka yi na freedom wanda har aka samu yan ta'adda suka yi kokarin kona gidan gidan rediyon har suka kona musu transmitter ta wajen ta wajen miliyan kuɗi saboda an ce wa maulidi ba shi yake nuna kasa ba to shi ma akwai kasa da ana ana ana sayarwa ka samu sunayen da kai da dama ce a sannan hilakun zikiri hadisai sun zo akan hilakun zikiri a hado mutane su zauna suna ambatan Allah amma ba shi ne irin wannan zikirin da bid'a ba dan an ce a ambaci Allah wa Allah shi wa zakirin Allah kathiran wa zakirat ba shi yake nuna kuma duk irin zikirin da kaga dama kai ba ai shari'a ta zo da yadda ake zikiri ta karantar da yadda ake zikiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zikiri sahabbansa sun yi zikiri malamai sun rubuta yadda ake zikiri amma ba a taba samu a cikin littafin hadisi an ce ai irin wannan zikiri da ake shimfiɗa lalle ana karanta wasu wasu wasu wasu maganganu waɗanda aka kirkira daga baya wannan ba shi ne zikirin da Allah yake cewa ai ba inda a ce Allah ya ce wa sahabbai su yi zikiri ko ba sanar da su yadda suka yi zikirin ba to da menene suka bautawa Allah da wannan akan kiran ayar ba ta aiki a lokacin su ba in har ayar ta yi aiki a lokacin su ya suka aiwatar da ita wannan shine tambayar da muke yi ko yaushe in har sahabbai sun yi aiki da ayoyin wannan da suka ce ayi zikiri da ne da suka ce ayi zikiri yaya suka yi haka suka yi in ta ce haka suka yi sai ka nuna ita ga an ce maka haka suka yi idan ka kasa kawowa ya nuna cewa abin da kake yi bid'a ne duk kuma bid'a ba ta ce a magana ta uku
waratul qadar da kallon to maganar kwallo kwallo ita a karan kanta ba ka ce mata haramu matuƙar dai za a kiyaye dokokin da za a ba za a saba wa Allah a ciki ba za a yi kyakkyawar shiga ba za a yi shiga wacce ke nuna tsiraici ba sannan za a kiyaye lokacin sallah sannan ba za ta sa kiyayya da gama a tsakanin masu ba in kwallo ta kunshi waɗannan abubuwa ta zama haramu ba wai dan ita kwallon an buga wasu wani abu ba ya je can ya dawo ba shi ne yasa abin ya zama haramun ba a waɗannan abubuwan da suka tantara da abin shi yasa ya zama haramun amma kai kan sai kwallon kai da ƴaƴan ka ko ko da wasu abubuwan ku kuna yi ko da malami da almajiran su suna yi ba wani abubuwan sai tambayar kuma shi kenan sai kuma akwai faɗakarwa da jan hankali game da cewa akwai ayyuka na na ziyarar gidan yari ina jin wannan tafiya ta samari suke yi wanda yana da kyau duk sanda aka yi kira aka yi sanarwa to a samu haɗin kai daga yan uwa waɗanda suke gidan yari duk da cewa an rufe su ne saboda wani laifi da suka yi wannan laifin ba shi yake nuna sun fita daga yan uwantakan mu ba suna da haƙƙi a kan mu har yanzu duk da suna gidan yari wanda ya yi laifi wani lokaci shi aka fi ma buƙatar ka taimakawa ka taimaka ma domin shi yake cikin wani yanayi da yake buƙatar shi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ga lokacin da wani yayi laifi sahabbai suka yi ta a kanta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hada su ce la takunu aula lil shaytani ala akhi kada ku taimaka wa shaytan ya ci nasara akan dango wanda yake cikin yari yana buƙatar duk abin da musulmi yake buƙata a waje yana buƙatar sira kyakkyawa da zai yi sallah a cikin ta yana buƙatar alqur'ani da zai karanta da littafan da zai karanta yana buƙatar karantarwar ita kanta a bashi ilimi wanda duk haƙƙi ne da ya kamata a bashi kuma ya rafe da doyar mu musulmi da muke waje don haka duk sanda aka ce a zo a tafi wannan aiki kada kana da damar ka je ka bada wannan gudunmawa kada ka dace yin haka to salwantar da wannan haƙƙi ne dan uwanka da yake da yake gudu don haka wanda yake cikin ko yana da buƙatar mu da muke sake mu da Allah madaukakin sarki ya kare mu ya kiyaye mu bai jarrabe mu da irin abin da ya jarrabe ta da shi ba mu yi kokari mu taimaka masa har Allah maɗaukakin sarki ya samu da dama mutane sukan zama tantirai a waje amma suka shiga gidan yari su fito mana kazan su suna tafiya a doron kasa kamar bala'i Allah ya gyara musu zukata ya gyara musu halaye su dawo su zama mutanen kwarai da sau nawa ana samun haka wani ya shiga ya gidan yari kafiri ya dawo musulmi ya fito musulmi da dama haka ta faru ba ma a kasashen mu na musulmi hatta a kasashen arna ibnu taymiya lokacin da ya zauna gidan yari karatu darasi ya buɗe makaranta ya kafa aka yi ta karatu har lokacin da aka ce za a fitar da shi mutanen da ke gidan yaron suka yi ta kuka za su rabu da shi so a tunanin su ina ma a bashi ya ci gaba da zama tare da su to kaga wannan shine abin da ake bukata wanda yake gidan yaron nan ka dauka yana da bukatuwa zuwa gare ka wajen karantar da shi fadakar da shi tunatar da shi taimaka masa da abin da yake shikara musamman idan muka kula halin da gidajen yaron musu hali ne na a tausaya za ka ga wasu kusan tsirara-tsirara suke tafiya wato wannan tsarin da yake da wuce rayuwa a cikinsa bai damu ba duk da tsari ne da aka ce ba Allah ce ko ya tafi cikin sutura ko tafi tsirara ba ruwan wannan tsarin za ka ba ruwan shi da yana sallah ba ya sallah ba ruwan shi ba ruwan shi da maganar al'aura mutum ya bari ana ganin al'aura ta haramun ne ka kalla ko shi ya bari a kalla haramun ne ba ruwansa da wannan domin duk musulmi kusan wannan tsarin da Allah madaukakin sarki kawo akwai shi dole ne mu kiyaye shi mu kokari ko mu taimaka wa ƴan uwan mu su bauta wa Allah a gidan yari bauta mai kyau don haka duk sanda aka yi shela aka yi kuwa aka cewa a je a taimaka to ka zama ɗaya daga cikin rundunar Allah za ta yi aiki ta toshe wannan kafa da musulmi suke hangota sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi
الحمد لله
da karatun addini suna da karanci matukan gaske musamman a masallatan za ka tattar galibin mu ƙurewan inda muke daukan karatu kasar ne da sauran su makamantan a tashi wannan muhadara mukan haɗa ta ne saboda wayarwa da kuma kasancewa malami ne zai zo tattaro maka abin da kila a karatu in za ka shekara ɗari nan gaba ba za ka iya riskan shi ba amma ba shi ne abin da zai gina ka ba dole sai kana da inda kake karatu tsakanin da Allah kuma musamman majalisi wanda ya shafi karantar da tauhidi waɗannan matsaloli na tauhidi ne ba na faɗa abubuwan da ya kamata mu kuka da yawan muna dariya a nan abu mamaki saboda haka ne kuwa muna kira gaskiya akwai karancin wuraren karatuttuka na sunna a cikin garin nan bai halarta a ce ga ɗalibin sunna bai da wurin ɗaukar karatu wannan ba ahalin sunnan gaske ba ne a ce kana ɗalibi ko ya dai kai ta ba ta nuna kake zuwa ka koyi karatu ba ku da masallacin da za ku iya koda a sati su ina a malamin da zai karanta da kuma daren sunna sak yadda take musamman tauhidi wannan gaskiya kuskure ne matuƙa abu na ƙarshe da za mu rufe da shi shine zai iya yi wakila a ji kiran yan kwanakin nan dangane da wasu malaman ko wani abu makamancin wannan amma dai almuhim abin da muke cewa wannan kusan kamar sako ne ba muna cewa ne lallai sai na masallacin babban lallai sai na unguwa akwai matukan muhimmanci ba sai an yi kungiya ba a unguwan ba ce akwai samari da ba sa iya musulna kudan taron kwata ne a ce ga mutane na gari ba sa iya amfanin mutanen wasu kuma samari gaskiya wannan abu ne wanda ke nuna ba za mu iya tafi wani abu nan gaba sau da haka dai a cikin kiran da muke shi ne da Allah ya zama na ba wai taruwan mu nan kawai ba kowa ya koma daga inda ya fito ku gani za ku iya inda kuke kuma na karshen su da za su ce da shi shine waɗannan malaman duk kiran da suke mun sha faɗi musamman lokacin da malam Muhammad bin Usman ya zo nan ba sa kira zuwa ga a kare duk malami na sunna wanda yake malami ne na gaske yana kiransa zuwa ga Allah ne amma kuma akwai yan baran dan yahudawa da ke farautar irin su in an kashe su mun shafaɗi cewa shahada ne sun haye to amma sai da aka bari a bayan ta za ku cimma irin kan kuma da ku za ku samu irin shekara nawa za ku yi cikin duhu shekara nawa za ku yi wasu kuna koma ma shirka wanda an riga an ta a baya saboda haka nan kare irin waɗannan malamai kuwa wajibi ne wajibi ne mun ga wasu da idan mu sun zo wurin nan daga cikin su mun gan ku wallahi mun gan ku kuma wasu su mun ji zuwan to abin da za mu ce ba zagi za mu yi ba amma shege kafata ba da bayyana ma wa bayyana kuma adawat wal babda wa abadan hatta tu'minu billahi wahda duk wanda zai zami mishi wallahi ba ma tsoron wani ba mu tonu wani ba ba mu faɗi kalmar ta da hankali ba saboda haka abin da ya faru sakwata tsomin ta ne shi da beginning wallahi duk inda kuka yi haka zami bi izin rabbin ta'ala saboda haka wannan yan kwa shine ku sani malaman nan sun zo kuma Allah ke kare su amma muna tare da su har zuwa komawar wanda ke ganin zai iya wani abu ga fili ga mai doki abin da muke jira da gare ku duk inda suka ce ku da za mu sanar da ku inda za a ce can sun wannan shi ne saboda haka wanda ke ganin zai iya sai yayi wanda ke ganin zai iya sai yayi bayan aka fara ta kuma bayan za a gama ba Allah muna roƙon Allah ta'ala ya maida ku gidaje lafiya kuma Allah ta'ala ya tafi wannan babban aiki da kuka yi mana subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله
shi kenan alhamdulillah mun gode